بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين zamu shekatu yau yau asabar biyu ga watan wani wata ne? eh? rabiul awwal biyu ga watan rabiul awwal shekara ta 1448 wanda ya daidai sha biyar ga watan august 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littattafai yau asabar za mu karatu cikin littattafan aƙida da tafhidi za mu shiga daga za mu fara daga littafin kitabun tauhid ko za mu tashi هم؟ ايه باب لا اه ايوه ايوه كذا كان اه ممكن ba mun yi har mun yi bayani ina min bayani da sihira ba na muka muka magana ibn abdul bar an ga an ga babu babu ma da fil kohani wa nahwihi babu zai magana akan wato matsafa da makamantansu alkohan alkahin aka ce alkahin shine suna na duk wani wanda yake da awancewa ya san gaibi zai san zai iya fahimtar sa'a ga kurshin sa'a a gaba shine alkahin at-takaffun kuma shine kaman future tale din nan ya dinga faɗa maka wasu abubuwa da wani da kai a rayuwanka a gaba to duk wanda ke yin wani bokanci yake yi akwai bambanci tsakanin ya ce ya san wani abu da ya faru da kai a baya ko kuma yana da wasu ƙwanƙwanin za su taimake ka ko wani dabu da zai yi ka yi ya yi ka bashi kuɗi da kuma wanda zai ce shi ya san gaibu shi wanda ke san gaibu wanda ma ta'addanci ma ya har ya ƙara ma da ƙoƙarin tarayya da ubangiji a abin da ubangiji ne kaɗai ya kaɗaita kusan ubangiji shi kaɗai ke da mafatihul ghaib al-khamsa inna allaha indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت علم الساعة هنا وجاء أبنجي إنزال الغيث هنا وجاء أبنجي آه معرفة ما في الأرحام هنا وجاء أبنجي فنكما wato rai da za ta yi a gaba yana wajen ubangiji sun cika hudu biyar ko sun cika? Allah ya inda ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تقوى بأي أرض تموت أنا كساعة تموت وأنا أبوها أني سنة قد أبيها duk wanda ya da'awa ɗaya daga abubuwan nan cewa ya san su ya fita musulunci wanda ce wannan abin da yake Allah ta'ala ya ce shi kadai yake danta yake kanta da sanin su yace ya sani wannan yake fita musulunci shi yasa shi ko kame cewa ya san waɗannan abubuwan ko da bai ce ya san su baki ɗaya ba in yayi da'awan ya san wasu ɓangarori daga cikin su to shi ma kan su ce banda tsafi da ke dawo wala ce ba musulmin imam muslim ya rawaito isayihi a cikin sahihi littafin sa an ba da azwajihi daga sashin sahabbai mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace bana ta arrafan duk wanda ya je wajen wani boka mai duba fasalahu an shay'in ya tambaye shi wani abu فصدقه يا قد تاشي لم تقبل له صلاة أربعين يوم بذاك الأمش صلى لك ولا أربعين بها والإمام مسلم يفتد الشيش تهنيا نافع مولى بن عمر دقا صفية بنت عبيد ما تر ما تر أبلاه دان عمر صفية بنت عبيد ما تر أبلاه دان عمر تي yake riwaya daga wasu daga cikin mata yamma Allah sallallahu alaihi wasallam daga wasu daga cikin mata yamma Allah sallallahu alaihi wasallam ita take ruwaitowa daga wasu daga cikin matan madina ita tabi'iyya ce tabi'iyya ce ita safiya wasu daga cikin malamai sun yi magana cewa tana rubuta daga hafsa kuma wannan ya fi kama dama ruwa ta galibi tana yi ne shi kashi wani lokaci ibnu umar tunda tana shiga wajen mataye manya na manzo Allah sallallahu alaihi da sauransu sukan yakan ji wasu hadisan ba daga wajenta ibn umar kaga ya fita ilimi malamin ta ne amma kuma lokaci yakan dan sauka ya ya ji wani abin da take tana ji daga mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to koyi daga Hafsa ko daga waninta amma anan malam da yace fasaddaqahu wannan riwayar ba ta a sahih muslim fasaddaqahu wannan qarin saddaqahu a cikin sahih muslim kun duba ce kawai fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman babu fasaddaqahu ƙara kuma saddaka hudu kuma wato zai kawo iskali kwarai da gaske da riwayan gaba ga ta nuna cewa an kafarta ko an ce ba za a karbi sallah na kwana arba'in ba kaga ba za a karbi sallah na kwana arba'in ba kaga kamar an ce in bayan kwana arba'in za a karba ke ƙarin fasal da ƙaho akwai iskali ita ma dai a mara waya ce hasana ziyara ce hasana ziyara ce mai kyauta ce musamman imam muhammad bari mu karanta to akwai maganan cewa ba za a karba ba wannan nafi litaklifi ne ko kuma nafi ne littawa korewa ne lada ko korewa ne na nauyin sallah aka kore mishi korewa ne lada wani shi ne abin da imamu nawa ya faɗa ce korewa ne lada da in bai yi sallah ba za a bi shi bai sallah ba za a bi shi bai sallah ba amma din yayi yayi abin da ba za a karba ba wannan ita ce ruwaya bari mu karanta magana fasa ta kawo a gaba sai mu sai mu bayani kan hadisi sosai وعن ابي هريره حديث لك ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon sallallahu alaihi wasallam kala ya ce mara ta ta hinan duk wanda ya zake ma wani boka wa saddaqahu bima yaqul ya kada ka sha abin da yake faɗa fa kada ka fara ma uzila ala muhammadin ya kama ta abda aka saka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma hadisi hadisi ne wanda yake yana da akwai alinkifa yana da daɗaya ta fuskar isnadi suna rahoto shi ta hanyar abu tamima alhujaimi abu tamima tarif alhujaimi ta shi suke rahoto ruwaya shi kuma tsakanin shi da abu dan abbas tsakanin shi da abu horai da akwai halitta ba akwai datsewa bisare shi ba suna rahoto shi ta hanyar hakim al'akaram al-basri daga malaminsa abu tamima alhujaimi shi ma al-basri daga abu huraira bai riske abu huraira ba shi abu hudaimi ba al-hudaimi din abu tamima al-hudaimi amma dai yana da wasu hanyoyi da suka karfi hadisin hanyoyin hadisin imam ibn husain gashi nan gaba da hanyoyin hadisin abdullahi ibn abbas da kawo shi bai kawo ba da kuma hanyoyin hadisin ali bin abi talib duka wani in ka hada za ka ga kusan ma'anar hadisin da kuma wannan hadisin na shi kan shi ba da azwajin nabi hafsa ko waninta duk kusan ya ta tare zai ga a gwanci hadisin hadisi ne wanda ke tabbatacce yana ba da wani da mutaba a shi wannan din shi shi alhudaini akwai ruwa da ake da hanyar khilas shi ma albasri daga abu hurairah shi ma bai riski abu hurairah ba amma dai in ka hada dai za ka ga duka duka basriya ne in ka aka hada ga hadisin yana da hujja zai iya zama hujja cewa da wanda ya zo kema boka ya kafirce ma ya kafirce abin da aka saka manzon Allah a wannan hadisi na kuma an za ka fi hadisin sa da kwana arba'in ba to wannan zai sa ka fahimci wato yanayin zuwa din akwai maratib ne martaban farko akwai wanda zai je wajen shi saboda wato ya nuna abin da yake ba akan komai yake ba an fahimta to wannan ba ba ka fita ban mala da ubangiji zai bashi kamar da manzon Allah ya taba zakke ma ibnu sayyat ibn sayyar kaga yana da wasu yan gane gane shi ma kuma kokarin so suke so su da shi ma wani boka boka bazala ya zake ya dinga cewa shi ma kashi annabi ne a lokacin a madina bazala ya zai je mushi ya sida da ya je wajen shi ya mushi san tambayoyi ya ce ihsa falan ta'atu wa qadaraka ya ce yi min shiru ba za ka iya ketare wato gwargwadon ka ba ƙarya ake maka dabo ake maka to kaga wannan matsala da ya je mishi ai ba ya je zai amfana da shi ba ya je dai ya kaskantar da shi wannan babu laifi aka zalika ga wanda ya je wajen wani boka wanda akwai abin da ya hada shi da shi zai sayi wani abu ne ko dan anguwansu ne ko dan gidansu ne ya tafi ba dan bokancin nasa ba sai dan wani dalili wanda ba bokancin ba wannan babu laifi wannan ba zai zama ya je wajen boka ba saboda shi ba wajen boka ya je wani mutumi ne na uku shine wanda ya tafi wajen boka ya tafi ne shi ya san cewa bukan azzalimi ne ya kuma cewa baya tare da ubangiji a gaibin ubangiji amma saboda ya buga ya buga ya buga ya buga ya ga bukatar shi ta kibiya ta hanyar kirki sai yake ganin to yanzu ba zai je wajen boka duk da ya san cewa bokan azzalimi ne shedani ne kuma amma amma kuma an yana kuɗa da aljanu to da kila zai cin ɗan kwamar da nasu mutanen ɓoye zai iya sa su yi mishi wasu aikin da za su iya su iya samun nasara to wannan idan ya tafi mujarradin ya tafi Allah ba zai karɓi sallar sabon kwana arba'in ba an fahimci maganar ba zai karɓa ba ba shi da bambanci da wanda ya je wajen wani azalimin sarki ko aza- wani aza- wani mugu dan ta'adda dan fashi zuwa shi ai kaga zunubi ne ta ba kuma ba da yaje ya san cewa wannan fashin da yake ai mun ɗan mugunta ne mugunta ce bai gaza shi ba bai gaza shi ba saboda haka wannan shi ne shi kansa wannan mutsulakin zuwa da ba za a karɓi ba za a karɓi sallar sallar kwana arba'in ba na na gaba shine wanda zai je ya gaskata shi akan wannan zalincin nasa kawai wato da ya tafi ya san cewa azzalimi ya san cewa bai san gaibu ba amma ya san cewa yana da wani dali wani wani abu da aljanu suke iya bashi wanda zai yi zalunci ko zalunci ya dai ai dole sai ka tashi tsaye a harkan harkan kasuwancin nan harkan harkan wato aikin office sai ka tashi tsaye ya gaskata shi akan wannan abin da ya faɗa kuma abin da ya bashin bai ta'allaka da shirka ba ya kuma cewa sauran abubuwan ƙarya yake amma kan wannan abubuwan tun da shi a zai tura za su iya zuwa su kai ma wancan rashin lafiya kuma ya gada kashi abin da ya faɗa wanda to shi ma wannan al'amfa bai kafirta ba shi ne ruwaya babu abu da ya kawo ta fasa da ƙahu tunda ayar da ya ce fasa da ƙahu ce lamta kuma lahu salatu arba'ina yau mai kaga ya gada kashi amma ba gada ta waye da wanda wanda ya kai gada ta ubangiji ba gada ta waye a wani zaluncin da shi zai yi cewa yana da dama da zai iya zaluncin to wannan bai ta musulunci ba al'abhar sai kuma wanda zai galata shi irin galata da za a ke ma ubangiji yake ganin cewa yana tasarrufi a rububiya zai iya bada arziki yana ubangiji ya bada arziki zai iya kin bada zai iya toshe arziki ko da ubangijin ya bada shi toshe kuma ya tosu zai iya bada mulki zai iya tasarrufi a rayuwar dan adam irin yadda ubangiji ke tasarrufi wannan ya fi musulunci sai da dake rububiya ya bashi an fahimta sannan kuma wanda ya kara fita daga musulunci kuma shine wanda shi mukan ya sanya shi wani abin da yake yanka ce ko abin da kyauta ce daga musulunci baki da tun da ta musulunci an fahimci an fahimci wato rarrabe-rarraben bayanan don haka kar har yanzu mutanenmu da yawan su masu zuwa wajen bukan da za a gaba ba kafa tasu aimu saboda mun riga mun san akwai abubuwa maratib ne zuwa wajen bukan nasu akwai wanda za ka gaje dan zalunci duk da san abin da ke zalunci amma ji dan zalunci ne dan ababin wato karbin azzalimi sabon ba zalimi ya kushe shi to wannan babu ko wannan nufin ba bai ta musulunci ba amma yana cikin wato garari kware da gaske amma wanda ya zama ya dauki tasarrufin rububiyya ya ba boka ko kuma ya zama yana da fatan bokan da aljanin bokan da bauta to ne ta musulunci an fahimci ba mutum mutum ko eh mutulakin zuwa kawai mutulakin zuwa ya je ya nemi taimakonsa Allah ba zai karɓi sallar sadafa arba'in ba wanda kada ya tafi da sunan ya je neman taimakonsa ne haka zalika in ya gaskata shi abin da wannan kabira ce min kaza irin zunub ba ta kai mutum zuwa musulmi zuwa kafirci saboda ai dama shi inna ma huwa takahanu yana kokarin da'awar sanin gaibi ne kana kokarin dangata mu sanin gaibi ko ta sarrafi al-rububiyya mutum ya fahimci ya zama ya tare da shi da ubangiji galibi yanzu mutane sun riga sun wannan sun riga sun haɗi tsakanin bokancin da ba da magani masu sanyi da saka saka na saiwoyin nan haka ai sun sani ba laifi sun sani dan maganin yara da wani sun sani amma kuma sun yi shi da bokanci wani lokaci ba ba bokancin bane mutane ake musu dabo mutane mu galibi za a yi dan maganin gargajiya na ba sa yadda sai sun ga mutum ya dan jawo ayoyi ko yaya suna fiye dinga dan jawo ayoyi yana ta faɗa wani lokaci sai ya rage to wannan in ka tafi in ka san in ka zance haka ne to sai ka rarraba tsakanin wannan shirin nasa da kuma wannan abin sai ka abin amma galibi ba ba da shawara a wajen masu irin wannan ba ba da shawara saboda in ka tafi to zaka je wajen manyan arnan ba galibi shi ke jawowa a je a sami wanda yake ya san harkar wani abu da zai baka takaici shine a yanzu masu shiga harkar da sunan usazai ahli sunna wa jama'a wallahi ku ba hankali da su wannan duka bai fi sati guda ba nake jin wani wanda ke shiga haɓar yan siyasa yake gaya mu yake cewa waɗannan mutanen naku wala amudu wannan mutanen naku suna shiga yana yi ko suna shiga suna shiga zai yan siyasan nan da sunan cewa su rukuya suke yi za su musu rukuya kuma za su nuna basu ɗan magunguna daga ba shi su kuma hukunci yan siyasa ke faɗin wannan maganar su gara ana masu fito da musu da waye da sun faɗa cewa su duba su ko kuma kun shiga da sunan rukuya da waye da sauransu ka buɗe rukuya da sauransu kana bukanci wallahi kuma wannan sun fi zama sharri ma akan waɗansu waɗansu asalin asalin asalin malaman masu duba sun fi zama sharri saboda ku kun zo musu da sigar sunna da an yi magana ku ce ahli sunna ne har alzali ba sa zarewa akwai wani lokaci da da wanda ya sa ya a gida za a je a karɓi wani magani na irin hausa inda da ake karɓa sai aka ce aka sai aka ce za a je wurin wani to sai na tambayi wanda ke ɗan layin ne na san abokinmu ne ustazi ne ɗalibi ne ma na ilimi sosai gwani na ƙur'ani sai na ce mishi ya kasan gane wani da ake cewa an zuwa karɓar magani don shi ta ba ai rai zala ne ma ahli sunna ne ana zuwa ka dawo sai gashi an je an dawo an ce ya ce za a dauka ai wani haka ai kaza ai kaza sai ya gaji shi bai gane ba shi ba shi ba bai gane ba sai sai kun ba hankali kwarai da gaske duk waɗannan waɗannan waɗanda suke shiga ta rigar addini suna shi yasa ɗan siyasa ba su ga mutuncin ku ba a duk ɗan siyasa ba su ga mutuncin ku ba so sun san abu da ake da ƙarya ake yi saboda su masu shiga cikin su ko da kuke neman lahiran ko ba ku shiga cikin su ko da ka san ku ba masu shiga cikin su kuma su ne yan duniya masu dabo kuma su suna bata muku suna kun kyale ko shi kun kyale su saboda wai wai ka tana musu asiri ku tana musu asiri ku fallasa su duk inda kuke wajen wa'azi ku faɗi cewa wannan duk inda aka gashi to to to burtu yayi yayi ma ahlus sunna ƙarya yake ba ahlus sunna ba wannan arba'a to wannan hadisi na da alaka da shi wannan karanta sai mu tsaya kan wal abiya da wal arba'a malamai guda hudu su waye da wani eh bulugul maram haka ne al'arba'a shekhani shine bukhari da muslim al'arba'a sai ka cire bukhari da muslim a cikin su shidan nan sun kare su nawa kenan su hudu abu dauda za ka fara kawowa abu dauda sai ka imamu tirmidhi ko an-nasa'i wasu na takayyuta akhiri wani tabbas littafi in ga littafi ka duba suna kawo ga mutum da farko kafin abu abu annasa'i ta fuska kuma da sana'a hadisiya da ilimin hadisi sosai wani lokaci to ana kawo annasa'i kafin imam tirmidhi an gane imam abu da imam nasa'i imam at-tirmidhi da kuma imam ibn majah imam ibn majah wal hakim da hakim ne saburi wa qala tasayyuhu ala shartihima sayyihi ne akan shartin imam bukhari da muslim na minafici sai me ya ce ya ce an wani abu haka dai naku ya faɗa duka haka naku ya kawo na biyu rera to kaga wannan asali a nuskan wacce take nuska ta shi ita malam tabiyibi ne a wajen wato dashi dashi ne kawai haka misali ba a ce an abi hurairah ba haka ne amma kamar a lokacin nan ya dan manta waye ko wani abu makamacin haka sai ya bashi haka shi kuma wannan shine abin da mai tasiri Abdul Hamid ɗalibin malam ya faɗa ai wato jika malamin wanda a share wanda wanda ya Sheikh Suleiman sadaka wannan ba sani ko a san suka san same ta in ba san suka san same ta to ya kamata a bar mu malafi yanda ya lafa kayan sa a gwamta kuma sai ku da wani sai ku dan mutu dan wannan baka guda biyu wannan ana biyu da man ata arrafan aw kahina fa sadaqahu ma yaqulu fa qad kafara ma uzila ala muhammadin wanda ya je wajen boka ko wato matsafi ya karkata shi da abin da yake faɗa sai aka fita abin da aka sakar ma'anar Muhammadu wala abi ya'la kuma hadisin Abu Ya'la bi sanin jayyid an ibn Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud mithlu huma kufan amma magana ce da Abdullah dan Mas'ud wannan wannan dai sun tabbata a ta hanyoyi sai mu tashi wa Ali Imran na'am أصول السنة لإمام أحمد كم لكم؟ na ga gaskiya sai na sake na ai ba zai yi kanta shi ba sai dai sake da rarraye muku shi wannan da gugani kusan shafuka haka da yawa da akan sharkin gaba ɗaya ne kawai بدأ السمع والطاعة eh amma ba ba na usul sunan bane amma dai mu je ah imamu ahmad yana yi mana magana akan ah, wato girman sahabantaka zan dauko katon sai mu tsaya a nan inda zamu za mu shari yake magana cewa sahabbai ah, sun fi kowa daraja kuma wannan saha- daraja ta sahabantaka babu wanda isa ya kai ya kai inda suka kai su sahabban sai ce fa'adnahu suhbatan huwa afdalu min alqarn alladhina lam yarawhu wa laula qullaha bi jamil a'mali sahabi wanda yake mafi kasa a daraja wanda shi shi sahabin takan tasa wata kila sa a ce guda daya ya gama da Allah ya ce ganin bi kara ganin shi ba shine adnahu suhba ay aqallu aqalluhum mudata suhba shine adnahu هو افضل من القرن الذين لم يروه to shi din shi din yafi tsare kun da duk basu gama da Allah ba ta fuskan sahaba ta kansa wala la qallahu jamil amali ko da sun gamu da Allah ta'ala da dukkan da dukkan aiki na alkhairi to dole za su kai shi wannan sahabin ba wannan abin san dawo saboda bayan da zan yi wannan ana maganar cewa wato ɗaiɗai kun su ɗaiɗai wasu ko kuwa a dunkule akwai sahabin da za a ga tsakanin shi zala gani ne guda daya akwai hadisin wada aka ce ka ga wancan ya ce ina ka ga shi wancan farin ka ga shi wancan fari in nan kyakkyawa wancan ya shi ne to shi ne maza Allah ɗaya to shi ne maza Allah sai ya ji kuma gashi ya haddace ma hadisin wada insa wanda kawai ya bana kawai ya ba shi sahabantaka haka akwai ƙauyawa da za su zo su kawai su zo su tambaye shi su tambaye shi su ba abin su har irin waɗannan sun fi falala akan wanda suka zo suka shahara da ilimi da tsoron Allah daga baya irin su sa'id ibn musayyib irin su hasan al-masri irin su makul abu abdullahi shami idan irin wannan manyan malamai suka tara tsakanin tsoron Allah da ibada da kuma wato ma ba da ilimi imamanci wannan su ma kansu ana iya samu to da yawa imamu ahmad abin da ya faɗi karara a nan shine karshen sahabi falala karshen sahabai falala wanda ganin su tsakanin shi ba ta da yawa to ya fi shi kansa wannan ya fi a daraja wanda suka zo bayan shi wasu daga cikin malamai kuma suna jawaza cewa ai ana iya samun wanda ta fuskan daraja ba ta fuskan sahabantaka ba ta fuskan daraja a sami wani wanda yake irin ɗaya ɗaya sahabban nan wanda suke ba ana magana sun manya ba yanzu ana magana wa manya magana ai wannan dan kakka zo kai magana cewa ai akwai wanda fi ma'awiya ma'awiya wanda ya jima da mazala kuma gashi har yana suka karanta ne kana da ka hada shi da shi ba ana magana wani wanda yake dan gani da ru'ya ce yake da ita sai kuma galiba abin da ya ya so daya yanzu wada'i gina sai kuma dan abin da ya zo ya rubuta ruwa da wani sahaba ya samu to wannan akwai wasu manyan muhadramu na suma banda ba tabi'ai irin su Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama irin su Qais ibn Abi Hazim irin su Al-Masruq ibn Al-Ajda irin su Al-Aswad ibn Yazid da sauransu dai kaga manyan malamai ne asali ibn Yazid saboda abin tsoron Allah sa da irin su Masruq ibn Al-Ajda Aisha suna tafiya daga kufa su zo ne ba ta wasa da ambarin su a za a ci su wanda za ku ga suna ce ana faɗa ana musu takin cewa inda an ce musu gobe kiyama ce to gaskiya ba abin da su iya ƙara a aikin su da za a ce musu gobe kiyama a cikin aikin su su da ya saura ba abin da su ƙara dan ba su bar komai a cikin a cikin lokutan su ba to shi waɗannan mutane suna zama su irin wannan sahaban wanda su ba a san su sha da ilimi ba kawai dan garin maza Allah suka yi ba wai darajar ganin ba yanzu darajar aiki da sauransu da kuma daraja ta fuskan gudun ba al'umma to suna su malamai sun jawaza haka sun jawaza haka magana ce dai wannan wato fara'i ne daga cikin asalin matsala amma yace sahaban ta ganin mazalan da yake ya fi nuna abin da ke cikin ta da malamai da malamai suka faɗa ana an fahimci magana ko kana haula alladhina sahibu an-nabiyya wa ra'ahu wa sami'u minhu balle wa'annan wanda suka ga manzo Allah suka abokance shi suka gan shi suka ji shi wa man ra'ahu bi ainihi da kuma wanda ya gan shi da idansa da ke kansa ba wanda ya ga shawa barki ba wanda ya ga shawa barki wannan wata magana ce da kai wa amana bihi kuma yi imani da shi walau sa'atan koda sa'a ce guda daya minti daya afdalu min at-tabi'in ya fita bi ainihi suhbati saboda sahabantaka da ya samu walau amilu kullu alkhair koda sun yi aikin alkhairi duka yace wa sam'u wa ta'a da kuma ji da da'a la'imatul muslim la'imma ga shugabanni shugabanni nan shugabanni ta fuskan malamai da kuma shugabanni ta fuskan ta fuskan ilimi su ake magana za mu fara magana kan shugaba ta fuskan ta fuskan wato shugabanci na siyasa tukuna za mu dan ja numfashi a nan aka san abin da muka saba a wannan bijire za ku ga galibi mu cika yawaita bayani ba amma wannan misalar saboda misala ce wata take nan ga za ku zo in ma muka yi bayani za ku kuci da ita rigimar tana nan har yanzu kan matsaloli ne da yadda ake mu'amala da shugabanni da kuma yadda ake mu'amala da yanzu mulkin da muke fama da su a yanzu na demokradiyya da sauransu da kuma shiga demokradiyya da sauransu irin wannan misalin nan in ban faɗa ba a yanzu ba zai zai zama zama ban cika muku nasiha ba gaskiya ba za ka ko da rami shekatu biyu haka zan yi ƙoƙarin dan wannan abu da na gani da yawa sai na sake dan matse shi haka sai wanda zai dage dace da muhallin so abin da ke da alaka da wajen dalin kalu alali abin da yanzu ya zai shahara da shi ya halatta ka hau kan mambari kana kiran shugaba da kana aika mashi da wato wasu yan bayanai haka daga inda kake ko bai halatta ba wannan duk misalin da aka yi bayani aka tauna kan shi wanda za mu tattauna insha Allah gurgudan hali wasabu wa ta'a da kuma ji da yi da'a lila'ima ga shugabanni wa amiru da shugaban musulmai da shugaban mumunai albar wal fadil nagari ne ko na banza ba shaɗi ne wani sai ya zama nagari ba za mu shi biyayya ba kamar da suke faɗa wanda ce yana shan giya dan ba bisa yayi ko yana zalunci ba sharadi ne ce wannan shi dalilin zai saka mishi da'a ba za ka mishi da'a saboda shi shugaba ne kawai wa man wali al-khilafa kuma za a yi mada'a ga duk wanda ya jibinci khalifanci wacce ta ma'an nasu alaihi mutane kuma suka taru akan cewa shi ne shugaban su warabu bi suka yarda da shi ko da kora da da karfi da yaji ne kamar lokacin da aka aka buzum buzum buzum wato juyin mulki to tun da dai suka yi juyin mulki kuma ya juyi kuma sun kama shi ya kullu to shi kenan ba za a ka lokaci wani zo mu haɗa shi wato sun ji mu je mu kwace mulkin nashi mu kashe wancan ba ba mu da ƙarfi da rabi haka kuma muka je za mu tayar da masifa ne kamar yan jarar to ne sun kwace ta kwatu mulkin sun kwace mulkin ko mulkin ya kwatu shi kenan sai a haƙuri shi ne cewa shi ma'an nasu alaihi wa rabu bihi wa mana aliyahum bi sabrin da ya rinjaye sa takobi hatta sara khalifatan har ya zama khalifa wasu miya amil mu'minin aka kira shi da amil mu'minina to wannan mu a wajen muktakar na ahalin suna jama'a muna ganin wajibci sai an mashi da'a an fahimci wannan magana ko da ya kwaci mulkin da karfi da yaji to ana muna ganin wajibci sai an mashi da'a to bayan ya gama kuma zai magana kan jihadi jihadi shi ban sani ba ko za mu tattauna shi a wannan bijiran amma dai mun ga na ga akwai yanayi za mu tattauna a zai yayi maganar yayi maganar wato wulatul umur shugabannin musulmai shuwari ulatul umur kamar da na faɗa iri shi biyu ne akwai fuskan malanta su saboda abin da suke faɗa na wato umarnin Allah wanda wajibi a wasu da'a a abin da suka faɗa na cewa shine dokar Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ulatul umur da wanda suke su kuma suna da karfin mulki suna da karfin mulki su ma wanda za a musu da'a saboda a kiyaye a kiyaye gamayyar al'umma a kiyaye mujtama society al'umma da rayuwa da inda mutane marayuwa inda jama'a suke rayuwa a waje dole a in ba haka aka ce babu shugaban da zaka ga abin ba zai tafi yadda ake bukata ba ko da za kusan cewa hatta mutane guda uku bazala ya ya ce za su tafiya sun mutane sun kai su uku to su sa wani shugaba wanda zai musu shugabanci a tafiyar su ba a dukkan komi ba a tafiyar su abin da shafi tafiyar su ana iya zamu a zuwa ce to wa zai kida wa zai yi akwai kidari wa zai samu shin a shana wa zai kaza to a tafiyar su su sa shugaba wanda zai zama shine shugaba da zai dinga gaya musu idan sun yi canjaras wanda zai za a rinjaye da ra'ayinsa wannan shi da hadisi da ya yanzu cikin sunan a hadisin Muhammad ibn Adlan daga Nafi Maula bin Umar daga Abu Salama ana Abi Sa'id daga Abu Sa'id al-Khudri daga Abu Hurairah da kuma hadisin Abu Hurairah afwan hadisin abu hadisin abu da kuma hadisin abu sa'id al-khudri cewa idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu idan mutane uku suka fita to sanya guda ɗaya sai zama shugaba saboda haka shugabanci wannan dole ne a cikin al'umma ba zai yiwu kace da a zauna a samu al'umma a za ka ba al'umma babu shugaba ba ya daktar salamu alaikum masha Allah lai ba da rai abokin aikin mu ne ba zai ce za a sami wani wanda babu shugaba ba ke ba dole a sami shugaba jama'a galibi ba su cika yin wato alaka ba su cika yin biyayya ga malamai ba masu faɗin kuɗaɗe da suna amma suna yin biyayya ga doruna shi da malamai suke da wata magana shahuriya cewa inna Allah ya za'u bis sultani ma la ya za'u bil qur'an Allah ta'ala yana yana wato yana wato danne zaluncin azzalimi da karfin mulki abinda ma baya iya bai danne ba zalunci bai iyawa ba abinda baya dannewa da da qur'ani ba abinda baya dannewa da qur'ani saboda shi wannan yana da karfin mulki yana da dorin da zai ce ai dole shi shi sabulu ne shi ko kaga galibi qur'ani da sunna galibi ana lallashi ake yi sai kuma kuma kama mutum da za a yi ba kai tsaye ne ba sai an ji lahira shi ko wannan kai tsaye yana da wurna yana da kuma jahannamansa a prison dinsa sai da ka dole ka hakura ka bi shi sai ka malamai suka yi ijma'i akan cewa dole al'umma ta kafa ta kafa wato shugaba wanda zai mata shugabanci wannan ijma'in malamai ne amma ba ba cewa wannan asalin addini ne iri wato kamar wato asalin shiga-shiga mutunci guda biyar da su su yan shi ake faɗa a kan shi suka ce suka kafarta suka suka suka suka suka ce wani ran musulmi a shi abinda muke faɗa shine wannan wajibi ne nasul imam wannan wajibi ne a wajen malamai za ka duk malamai sun faɗa wannan magana wanda suka yi magana kan ahkamu su dariya ko san magana kan shugabanci yana da ba yana da hantsin da suke ba kowa yayi ba a cikin malaman makaɗan suka yi kuma kuma wanda suka yi magana a cikin littattafan su kan shugabanci da siyasa a cikin su kuma an musu gyara a wasu da su ba wanda suka yi tattauna a cikin wannan za a ga imamu shafi'i الماوردي yana ahkamu sultaniya ba shafi'i ne akwai kuma abu ya'la alhambali shi ma da ahkamu sultaniya wanda duk sun yi littattafai su ala ahkamu sultaniya akwai abin da yake nafsi ne suka faɗa suka bayani akwai abin da kuma ba nafsi bane ijtihadi ne suka yi akwai abin da kuma wasu daga cikin malamai ma sun musu lakari sun ga ba su dace ba banda su akwai ibn taymiya da al-hisba muna karanta shi a nan yana da asiyasa shar'iyya almajin ibn qayyim da turqun hukumiyya daga cikin malamai da Allah ya musu ilimi a wannan bangare malaman mu ne wanda suka zo nan wurin suka rayu akwai Muhammad ibn Abdul Karim Al-Maghidi wanda ya zo nan Kano da ya zo ya zo nan Kano ya zo Kano ya zo Katsina da ya zo lokacin rumfa ya zo lokacin rumfa rumfa ne wanda kuka sani mai wajen ta to sai ya mushi littafi na shugabanci har littafin littafin na nan kuma littafi ne mai kyan gaske littafi ne mai kyan gaske har ne mamakin bayan da wani irin zaren gwana ubangiji ya ba irin wannan mutane har bangaren shugabanci ko yan siyasa kawai wanda da wanda zai a fassara mishi inda daga sai suke yi kawai ka dai rihiyo littafi ya ga yadda zai wanzar da zaman lafiya kawai ya ake ya ake daukar NCID masu ne yan asiri ba ake kaza ya ake kaza zai ga maka kuma littafi gajere ne ba alali ba sunan shi tajil muluk tajiddin fi ma yajibu alal mulki was salatin tajiddin fi ma yajibu alal mulki was salatin ya wallafa shi masarki rumfa a lokacin duk da wato littafin ba shi da yawa maza da ya tara abubuwa masu masu kyan gaske kwarai da gaske talaka ibn kallum yana da wasu yana da bangami da yi sosai a cikin mukaddimar sa da ya akan mulki siyasa ba kowa yayi ba ba kowa yayi ba al-makharizi a cikin al-khitab ana da littafin al-khitab babban littafi ne wajeji ya biya yana da wahalar karatu da wahalar karatu wata rana a lokacin da muke shekarun kamar tanti 18 haka malaminmu professor bashir ali umar yana ba mu assignments ni daga cikin assignment da ya bani akan wannan littafin ne amma bangaren iktisadi ara uku fi jaribin iktisadi bangaren abubuwan da ya rika kawowa masar abin da suka mabutan suka rika yi na wajen hada-hadan kuɗi amma in ka duba za ga akwai wasu abubuwa da yake faɗa game da siyasa ba su shan gaske kwarai da gaske falasifa ma duka suna da manganu akan akan akan siyasa su alfarabi su ibn sina suna da shi su aristo su plato suna da shi duka saboda ma mulkin ma aka kashe socrates ai saboda mulkin aka kashe aka socrates kusan lokacin aka bar demokradiya daga baya shi socrates ya yaƙi demokradiya ya ce a ce gwamnati of the people wannan kaga an ce gwamnati of the box kenan yan ta'adda kawai za su yi mulki za su yi karfa karfa jahilai su yi mulki ku bar wato kaddaran ku a hannun jahilai shi da wani kagan abubuwa zai lalace yace shi a lokacin ya fi fahimtar a government of the nobility akwai wato hukumatin nubala wani wanda yake da ya ga gaji sarautar dan asali irin albarka kuna karrama shi ku zo ku dauka ku bashi mulki kawai a zama lafiya shi a wajen shi don sakare akan wani aka kashe shi ɗalibansa kuma irin su su plato da su da su arsitul da yawan su wasu sun cika koyi ra'ayinsu saboda sun ga sun ga a kashe su yana da wasu ra'ayuka daban da yawa so kada ba dalilin sa aka kashe su ban da dalilin siyasa ko dalilin addini kuma saboda daga baya ai kun san lokacin su Pythagoras da sauransu ne sun zo sun zo sun zo wajen Syria gabashin duniya suka yi hudda da almajadul qarnaini sai suka fahimci cewa ashe abin da suke faɗa cewa taurarin da cewa su ne suke sarrafa rayuwar mutane to ba su ne ba akwai Allah to shi sakwai an ce ya ɗauki wasu daga cikin aika kan da wannan sai ya fara yaɗawa cikin al'umma to da ya fara yaɗawa shi kenan sai suka ce to ina sai ma ya poisoning mai din mutane a siyasance kana son ka kawo tawaye da mutane sun gaji da mulkin danniya da ake musu sa su so shi ka samu yanci sannan kuma a addinin ta kana ka ɓata tunanin su sai ka kashe shi a haka suka ce dawo daga ra'ayin da ce ba zai dawo ba suka kashe shi shekara ta ɗari uku da casa'in tara gabanin haihuwan annabi annabi isa a yanzu za ka ga akwai walafe-walafe da aka yi galibi yanzu abinda muke muke kira social contract jan jack ruzo shi ne kusan duk ya kawo wannan abubuwa duk da wasu malamai suna ce su bin diddigi suna cewa shi ma ya dauko daga littafin wani abu zai wani musulmi da je dauko wasu abubuwa ya hada da nashi duk wani dama abu ne sananne duk suna ana hadawa ibn alfa al-sarabi sun bi sina sun dauko ra'ayin su arsatul ayy yana da republican da republic jumhuriya da littafin kuma tana da littafin da da boko yanzu har yanzu kun san sun ma za ka kan taba zaka musu karanta ba ko ta mun da har yanzu Google za ku yi sauke shi sai ku karanta jamhuriyar da littafi ne wanda ya faɗi abubuwan mulki da sauransu ya faɗi virtual cities yadda za a kawo gari yadda za a tsarkace gari daga daga dukkan wato ɓata gari da sauransu da sauransu shi ma su alfarabi suka suka albadid al-fadila duk wannan galibi wannan babu shi ma dai ba zai yi ba ka ce wai gari wai a rasa wai duk wasu wai shi suka ce ba zai tafi da kamar madina manzo Allah ba taɓa samun madina irin madina manzo Allah ba amma a samu gari wanda yake babu ba a lafiya duk wanda zai da lafiya sai ya zai da shi babu ba ba wato ɓata gari ba kaza ba kaza ba sun yin kawo ba ba ba da wanda ba zai yi ba mu kuma a ganin musulunci ba shi ne ka kawo mun wato kai kasar da garin da babu masu laifi ba da kana shi ma lokacin da akwai masu laifi a ka kawo dai abin da ke takawar ya janibi ya rinjaye wannan to wannan abin sa na fara kawo saboda ku fahimci cewa magana kan kan mulki mutane da yawa sun yi amma kaɗan ne suka dace kaga magana kan zamantakewa da magana kan mulki da magana kan hada-hadan kuɗi masu zanzanu sun yawa masu dacewa kuma kaɗan ne wajen wa'azi ku kiyaye kanku ba kar ku yawaita magana kan waɗannan abubuwa in ba haka ba za ka je kai magana wata kila kai magana ma a lokacin ka lokaci ne wanda ana iya karɓa a lokacin amma bayan shekara goma ka ga ba zai yi ba ka ga validity na magana ka babu shi an fahimci magana to akwai mutane da yawa da suka yi akwai Hamid Ar-Rafa'i yana da littafin Al-Bai'awiyya an demokratiyya da turanci yayi wani wani wani kawuna da yaje da yaje da yaje Saudiya haka yazo da littafin muka karbi tafin muka yi photocopy muna karantawa ina zama tsara tsara wani bangare da dama na tafin ma har yanzu anan wajena har yanzu kuma kan dan duba da sauransu da sauransu dai za ku su Isaac Newton da sauransu suna da maganganun da suka yi da sauransu akwai Isaac Newton da shi da wannan abu da yake magana shi ne wannan shi ya faɗi cewa maganan da za ku zo galibi ya same shi ne daga wajen shi wannan abu zai din wani balarabe a tattaunawa da suka yi shi abu zai da shi da isaac newton a geneva saboda haka dai maganar siyasa wasu abubuwa da suke da alaƙa da suke da zurfi ƙwarai da gaske za mu faɗi mu abin da ya shafi mu ne a da musulunci kuma in ba ku guzurin abin da kuma nan gaba za ku za ku zama ya za ku ma'abarci shugabannin ku kuma na ganin mu tsaya nan insha Allah kuma zan sake daidai magana haka ya zama ta ta ta yi kaɗan ƙwarai da gaske ban san ta yawa insha Allah ta'ala ba kamar ta yawa sai ta zama sai sai ya zama kuma sai mu dade muna yi ko kuma mu je mu je mu zo da ishtihadin wanda ba daidai ba ai ai ni ma ina kai ba kai na adalci duk waɗannan abubuwan da kuke ina ce ina ina muku kai muku ku je kuna zurba kai a ciki to ni ma ba in koro ba cika zurba kai na sosai ba ga yana da karancin abu da nake magana ne a wajen wa'azi na waɗannan abubuwa wanda ni na riga na san cewa duk masu yin magana galibi ba wai daidai suke ba har ma wasu malta littafi da yawa duk wanda suka yi wala littafai a za ga za a ga sun wala littafi kuma kana da abin nakari abin cewa a littafin su Allah kyauta so insha Allah za mu ko da darasi biyu muna yi kokari ba ka darasin na ba shi darasi biyu ba za mu takaita abin da za mu faɗa sosai akan shi asabu wa ta'a zan je fara magana kan shugabancin shi kansa sannan kuma sai mu dire da maganan bai'a din da kuma maganan ya za su waɗannan system da muke fama da su system of governance da muke fama da su a yanzu da yi su ya kuma zama abalance su kuma daular demokradiyya mutum na iya shiga ko bai iya shiga sannan kuma mu a musulunci menene ma'ayir da ake kafa kalifa mulkin ana iya mulkin gado kuma a yi mulkin gado duk waɗannan abubuwan sha Allah za mu za mu dan rairayo su mu tattauna su ko yaya ko ya darasi bi dai insha Allah ko uku to sai al-kubra ta ibn taymiyyah الوسيلة الكبرى تا ابن تيمية ابن تيمية yana yi mana magana yadda har yanzu dai musulmai suke tsaka tsakiya su ba su yi zangayi ba ko ba su zakaci ba sabanin yahuda da nasara akwai masu zakaci irin su yahudawa akwai masu wato guluwi wucewa da iri irin su nasara to shine ke cewa wa min zalika daga cikin wasatiyan musulmai wa zalika ja'alnakum ummatan wasata amrul halal wal harami al'amr halal da haram inda yahudu su da su yahudawa kama qala Allah ta'ala kamar da ubangiji ya faɗa fa bi dhulmin min alladhina hadu saboda tsaba zalicin wanda suka zama yahudawa harramna alaihim tayyibat wa halalat lahum muka haramta musu da ran abuwa da da kan halatta musu kaga a cewa sai addinin sa kai nasu wal masu kenan za su ci sun ce babu baraya kula da wata gofuri suka sai zama sau zalunci su ba sa cin ba sa cin wato duk wani dabba mai kambori kumba mithlul ibli kamar wato raquma wal batti da kuma wato wannan agwagwa wala shahmis wala shahmis tarbi haka zalika wato kitse kitse da ke tsakanin da ke cikin ake samun shi a cikin kayan ciki duk wani abu da ake samun shi cikin kayan ciki ire iren wannan abubuwan da ba sa ci wal kulli tayin da kuma koda ba sa ci wal jadiya fi labni ummihi kuma ba sa cin wato aljadiyu duk wani da wanda wanda wato tinkiya ta wanda yake cikin cikin uwarsa cikin uwarsa wato tinkiya ba sa ci ila ghayri zalika har zuwa abin da ya kama da haka ma harama Allah harama alaihim min al-an'am min al-ta'am wanda ubangiji ya haramta musu na abinci wal libasi da kuma wasu kayayyaki da ya haramta musu na sawa wa ghayrihi ma da abin da ya kama da haka duk saboda me saboda zaluncin su hatta qila har aka ce ma إن المحرمات عليهم ثلاثمائة ثلاثمائة وستون نوعا أبدا وجد يا عالم تاوسو يا كذا ليكون ستين والواجب عليهم أبدا أكا وجب تاوسو كما مئتان وثمانية وأربعون أمرا أمرني أكا مسو نواجبي دريبيو دا أربعين دا تقص ko haka ne ko eh ribi da arba'in da takwas kaga tsakanin haramun inda wannan wani yafi yawa ɗari uku da sittin wata kuma ɗari biyu waka zalika shaddada alaihim fil najasat haka zalika ubangiji ya tsananta musu a najasa hatta la yu'akil ha'iba har ma yayi ba na san abinci tare da ita sun suka fara kawo kansu wannan dokar ubangiji ya bar musu dokar haka wala jami'u ha kuma ba ta tarayya da ta fil biyuta a cikin ɗaki daya kaga duk wannan tsananta maka ne fa bi zulmin alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin hilat lahum wa amma nasara su kuma nasara fasahal khaba'itha sai suka halitta maka su duk wani abin da yake datti ne kazanta ne da jami'al muharrama da dukkan abubuwa na haramu wannan kuma shine kadarin lalacewa addinin su wa bashar najasa wa bashar jami'a najasa suka suka duk wani abin da yake wato dauda ne najasa ne suka suka je suka runguma wannan shine abin da abin da muke ake nema mu wa addinin musulunci mu ba koma da shi wannan sallar da azumi kuma wannan ba su daina yin wannan abubuwan ba sai da suka daina ibada duk wanda da al'umma da ta daina ibada za ta harka maka duk wani aikin banza to shi su irin su August Hifo da sauransu mutane su Kirista shi suka maida addini na cewa kai sallah kai tsarki kai azumi kai waye da sauransu ya zama wannan makasu da abin da aka saba kan samu tsarkin zuciya in za ka samu tsarkin zuciya kayi wusuli kenan to ba dole sai kai wannan abubuwan ba saboda haka suka halatta ma kansu suna iya yin zina in dai a samu tsarkin zuciya in an yi magana su yi da sun ai ba za su faɗa ba to suna iya yi ba dole sai je sun yi ibada ba a da a cikin wani abin da muke da sallah da akwai shi a babu da amma ba sa yi saboda suna ganin cewa su wannan yanzu ba sai sun yi ba sun mai da shi ya zama kamar wani majazi da ubangiji ya kawo mana wanda su bayan su ma sun kawo wannan abu daga bacin addini Allah kada har yanzu bai sa hakan su ya ce zuwa ba yan duniya ma sun kawo a cikin wannan al'umma to duk wannan dai abubuwa ne wanda yake ya kamata ku san shi ba yanda za a yi mutum ya ce wai ba zai yi ibada ba kuma ka ce wai za ka yi mishi wani fatan alheri ba za ka samu alheri da shi ba kuma har abin da yake jin cewa yana son Allah ma sai sayayyan Allah ta bushe a zuciyarsa wa ina ba qala lahum al-masih al-hali shi annabi isa ce musu yayi wa nuhila lakum ba'd alladhi hurima alaykum zan halatta muku sashi abu da aka haramta muku ba komai ba su wani zan halatta maka su jami'ul muharramat su ba ولهذا قال تعالى فلك ubangiji ma yace qatil alladhi la yu'minu billahi ku ya kekeniya da wanda ba su imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ba su imani da ranar karshe ba ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ba su haramta abin da ubangiji Allah da manzansa suka haramta suka haramta shi wala yadinu din al-haqq ba sa yin addini addini na gaskiya min alladhina utul kitaba wannan min jinsiya ce na daga waɗanda suke aka ba littafi amma suka yi wannan laifuka da ku yaƙe su hatta yin urjiza ta anyadin wa humsa da har sai sun ba da jizya haraji da ake bayarwa suna makaskanta wa amal mu'min ta fi amal mu'min ba kaga wannan fa duk abin da ya kawo wanda ke duk abin da ya kawo su ba su bayar da shi bai fara magana su bayar ba shi yanzu amma dai yana yin dajiya ce cewa to kamar an yi ana nema a yi kamanci shi ne da yahudawa da nasara ba ana samun al'ifrar da at-tafrid a cikin su baya duka ya da kusan fara yin magana kan su baya can gaba zai fara magana wannan duk shi faɗa yake yi sai al'ubudiyya da zamu tashi Muhammad ba shi ubudiyya na'am تمام لا نظام تاشي وكثير مما تكلم في في الحقيقة هو ibn taymiya a ce al'ubudiyya yana yi mana magana akan cewa masu bautan Allah iri biyu ne akwai bauta mai lada akwai bauta mara lada bauta wanda mara lada shine wanda zai riga bauta ma ubangiji saboda kawai ubangiji shi ya halice shi babu soyayya babu risina ma ubangijin yana yi yi na yi abin da ubangiji ya gaya mishi bari abin da ubangiji ya bari baya yi amma dai yana zai iya bautan ubangiji a tilas ya ji ya shiga cikin halin rintsi ya shiga cikin kwale-kwale zai mutu ko ya shiga mutuwa sai ce ya ubangiji in kana nan kai kai ikon ka wannan kaga ya roƙa ubangiji a tilas saboda mai saboda ba mai mushi sai ubangijin wa zai masa ba mai masa sai ubangijin to wannan shine yake cewa ba shi da bambanci da mai bautan ubangiji da kafirai ba su da ba su da bambanci sabanin wanda zai zo ya ringa bauta ba Allah saboda koyon soyayya daga kololuwan ba zai yi abin da ubangiji baya so ba sai abin da ubangiji ya bashi izini amma mun shuraka shara'u lahum min dini ma lam ya'lam bihi la iznillahi ta'ala to shine yake cewa kawatirun na takalla fil haqiqa da yawa wanda yake yin magana akan haqiqa haqiqa muna da ita iri biyu akwai haqiqa kauniya akwai haqiqa shar'iyya haqiqa shar'iyya ita ce abin da ubangiji ya sa maka na doka gindayayyar haqiqa ne gindayayyar hakika ne yake hakika shar'iyya dokan da wangi ya baka ya baka al'adar ce maka yana kul khalqu wal amru to umarnin nasu shi tace shari'a umarnin ubangiji ita ce shari'a an gane to ita shine ake kira al haqiqa shar'iyya abinda ubangiji ya maka ya sa maka na doka ya gindaya maka gindayayyar hakika abu kuma hakika kauniya ita kuma karantacciyar hakika ko kuma aukakkiya wacce ta auku wanda wannan ta kaddara ce abinda ubangiji ya kaddaro maka abinda ubangiji ya kaddara a halittarka to galibi wasu suna bautan ubangiji ne a ta fuskan jalibin abinda ubangiji ya kaddaro musu abinda ubangiji ya halice su akai ba sa bauta ubangiji ta fuskan doka da ya gindaya musu to shine ke cewa da yawa daga cikin wanda yake magana akan hakika sai ya takaita akan hakika ta bangaren rububiyya kadai abinda ubangiji ya halicce shi kuma ya kaddara masa amma bai buta ubangiji ta fuskan dokan da ya bashi ba fa yashhaduha sai ya halal sai ya halarto da zuciyarsa akan cewa ubangiji ba shi ya halicce ni ubangiji ba shi ke bada arziki ubangiji ba shi ke kaza wannan shine hakika kauniya ubangiji ba shi shi ya kaddara kaza wala yashhadu illa hadhihi al-haqiqa baya halarto a zuciyarsa ya inanci wata hakika kuma bayan wannan hakika din wajen hakika alkauniya ita ce hakika kauniya ala ta sharku fi hawa fi shuhudi hawa fi ma'rifati al-mu'min wal kafir wanda wato wajen inantanta wajen saninta mu'mini da mu'mini da kafiri suke tarayya wal bar wal fajir da kuma nagari da kuma fajiri bal wa iblis bal iblis ma ya tarayya wajen sanin wannan wa ya taru bi hadhihi al-haqiqa shi ma ya da wannan hakika din aukakkiyar hakika ne wa ahlin nar su wa ƴan wuta su ma sai da wannan qala ibnu domin shi ma ibnu cewa yi rabbi ya ubangiji na fa anzurni ila yawmi yub'athun kai tsahi ta mu zuwa nan da za ka tada halittu kaga yace rabbi ubangiji na kaga shi ma shi shahida alhaqiqa alkauniyya min jihati kauni kauni Allah ta'ala rabbahu wa khaliqahu wa raziqahu ya da cewa ubangiji shi ya halice shi shi zai kaza shi zai kaza kuma shi ne ma zai iya bashi wato dogon rayuwa ko gujiyar rayuwa wace haka shi ya da wannan kuma ya sanci haka to wanda ya tsaya akan wannan iya wannan hakikan kawai ya gane wannan hakikanin ya gane to wannan yana bautan ubangiji ne a sirba ta iblis ne tsallaka ba kuma wannan shine abin da yake magana wa qala ya kara cewa rabbi bima aghwaytani la uzayna lahum fil ardi wa la ughwayna ajma'in ya ubangiji saboda wato batar da ni da kai ni ko sai na je na kawata musu abin da ke cikin ƙasa ke cikin duniya baki daya kuma sai na kautar da su baki ɗayan su in ka ɗauki bi ma a gawaita ni wannan sababiya ce wannan bawo in kuma kace bi ma a gawaita ni rantsuwa yake yi to yana rantsuwa ne da aikin ubangiji ai bi igwaika iyaya na rantse da abin da kai din nan kaga in yace in kace kuma rantsuwa yake yi wannan yana gaya wajen sanin ubangiji wajen bawon Allah har rantsuwa ba ba zai yi da wani ba na rantse da wannan tsakar da ni da kai kaga ya rantse da aikin ubangiji kenan in kuma kace dima a gwata ni saboda wanda ka tsakar da ni saboda shi adabi adam kenan an fahimci bambancin yace la uzayyana lahum fil ardi zan kawata musu bai ce sai bai faɗi me zai kawata ba yace zan kawata musu a cikin duniya baki da yayi shiru akan me zai kawata musu dai yana maka cewa zai zo maka zai zo maka ta gaba ne ta baya ta hagu ta ta dama amma bai ce zai sama ba saboda ya ta sama a rahamar ubangiji yake da kuma tanyinsa da kuma taimakonsa in ya ce zai zaki ma dan adam ta sama to shi ma sama zai same shi wala ugu ya lakum ajma'in anan kuma yayi magana cewa shi abin da zai sanya kafirai su yi wato dan adam su yi shine al-ighwa al-ghawaya bi ci abdalala ba kun fahimci bambancin wato shi bai ce wani ɓatar da su ne kawai ta fuskan rashin ilimi kadai ba dan ya san ubangiji yana iya yin daga kafa ga wanda ya ɓace ta fuskar rashin ilimi saboda haka sai ya alakanta ɓacewansu da bin son zuciya da gagga don haka duk wanda ka gani ya ɓace ko da rashin ilimi ya fi yawa kamar nasara to sai ka samu akwai wani kaso na son zuciya kuma al-ikhwa al-ghawaya shine wato ittiba'ul jahl amdan ittiba'ul hawa bin son zuciya abdalala kuma shine kuma adamul ilmi to saboda haka shi duk wanda yake a da algawaya to zai zama yana da wani kaso na algabam kenan ubangiji zai fushi da shi to saboda haka shi ya kusan ya kai abin da ubangiji zai fushi da kai ba kai abin da ubangiji zai wani ta ka sani bane ka je na yake duka saboda haka shi abin da yake son ya yi shi al-ihwa ba al-ibdal ba Allah kare mu wa qala yace tabi izzatika la ratsa da buwayanka la uhu yanakum ajma la uhu yanakum ajma'in sai na bata da su baki daya wa ya kuma ce ara'aitaka ka ganka haka ara'aitaka kaga a wannan shine za a cikin qur'ani anan ne aka faɗi yadda ya tsiwa ya tsauri ido ga ubangiji ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya ka ganka wannan dai da ka karamta karrama shi a kaina annabi adam kenan la yana akhatani ila yawmil qiyamah idan ka tsayita mu hazar rashal qiyama la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila zan je in yi wato alifti wa ahtawiyanna la astawliyanna zan je in yi samu rinjaye zan je in balanda ni in zagaye zan zagaye wato zuriyarsa baki daya shi da malamai suka wasu suka fasa al-istira al-ihtinaq innan at-tahniq innan suka fasa shi da al-istiwa al-istira afwan wasu suka fasa al-ihtiwa kamar a mujahid yace al-ihtiwa ko duk ma'anar su ɗaya ne al-istila la ahtani kana la astawla la ahtawiya duk ma'anar su ɗaya zan barin da mi su zan ta ko ina zan zazzage su zan musu kawanya zan jefa musu fatsa in kame su wa amsal hadha min al-khitab da ire-iren haka na wato mazzan da aka kawo mana alladhi yuqirru fihi bi anna Allah rabbuhu rabbuhu wanda anan yake fadan cewa ya yarda ubangiji shine ubangijinsa wa khaliqu ghayrihi kuma shi ya halci waninsa yace wa kadhalika ahlun nar su ma ka yan wuta yan wuta su ma sun yarda cewa ubangiji shine ubangijin su qalu suka ce rabbana ya ubangiji me suka ce rabbana saboda ubangiji shi ya halce su ba ka yi ubangiji su kuma bayan shi dan haka idan ka bauta ma Allah a wannan hakika kana bautan abin da yan wuta ba da bautan ubangiji akan wannan sai ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wato ya ubangiji tsiya cewa mu ne ya rinjaye mu wa kunna qawman zalim muka zama mutane ne batattu wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ƙara cewa anhu game da yan wuta walau tara ina ma zaka ga in wuqifu ala rabbihim a lokacin za a tsaye da su ga ubangijin su qala sai ya ce musu arida hadha bil haqqi wannan ba gaske bane abin da ake gaya muku yanzu ba gaske ba gaske kenan kun ganta kurukuru ba qalu ce bala gaskiya ne wa rabbina mun da ubangijin mu idan ka da ubangiji sai da ba su da ubangiji kuma bayan ubangiji da فمن وقف ذاك دو wanda ya tsaya عند هذه الحقيقه a tsere wannan hakika da aukakken hakika din bai tsallaka wajen inda ubangiji ba shi doka ya bi dokansa ba wa inda shuhudiya kuma a wajen ilantar ta kadai a wajen halartar wannan hakika din walam yakun bima amara Allah bihi min alhaqiqa ad-diniya bai yi abin da ubangiji ya bashi umarni na hakika diniya shar'iyya ba alati hiya ibadatu wanda ita ce bautansa almuta'alliqatu bi uluhiyyah wanda shi wata take alaka da bautan Allah ta'ala din shi daya wa ba'ati amri da da'a ga Allah ta'ala din wa amri rasuli da kuma da'a ga umarnin manzon Allah kana min jinsi iblis wa ahli nari to wannan ya zama ya daga cikin jinsin iblis da yan wuta shi ma ba ya da mace da abin da suke yi saboda haka duk wanda ya zo yana cewa Allah shi ya halice shi Allah shi ya bashi arziki Allah shi yake kaza amma ya dinga kinta ma Allah bid'a addini baya yin abin da Allah yake so sai da shi abin da ya ga dama to wannan uban yana bauta ubangiji na hakika hakika kauniya wanda yake iblis da yan kuma suna yin irin wannan to wannan da an ce da kafa da ce wai ka kafa ta su kuma Allah ne ya fara faɗin wannan magana ba shi ya faɗa ba gashi shi ya faɗa a Qur'ani in miya kawai ya maimaita ne shi sai ga shi ka in wannan ma a zalika na'am sai الجنائز أحكام الجنائز لا الشيخ الألباني أحكام الجنائز لا الشيخ الألباني لا مباشا النعي الجائز شيء أنت متوى وانده يهلك شيء أنت متوى وقون إني إيه حرام با فذاني مغنى أكام وانده يهلك ما لك ويجوز إعلان الوفاة يا هلك الشيء أنت متوى idan lam yaktarin bihi ma yushbihu na'iyal jahiliya idan bai dan faru da wannan shilantawa din ba abin da ya kunshi shilantawa irin na jahiliya irin wanda wanda ba su da addini suke yi wanda za a dinga ta'dadu manaqibil mayyit a dinga kiddiga aikin alkhairin sa da yanda ya fifice mutane dan ai fariya ba dan a ce mutumin kirki ba dan a ce Allah ya insha Allah zai yafi mishi ba a dan ai fariya dan a nuna cewa shi wani ne in za a tada gawan ba a yi kuruwa a ce fa ga wani ya tashi shi za hatta wannan dan abin da ake musulmi a duk da halitta ba wani abin da ba kan ba duk da halitta ba wannan wannan duk daga cikin anna'i anna'i al-muharram wal af'al al-muharrama ba da abin da ake mamaci in za a tashi ake ce an yi fariki an yi wa abin da turawa yan boko kira befitting burial din nan wai wanda zai dace da girman sa yanzu da Allah ka bari wanda kaman wanda abin da shi nan da nan haka ba na da mushi da musu in bukukuwa wanda da halitta ba a ce za a jira sai an yi wannan wani ba ga yayin shi'a yanda suka yi da wannan mutum na ya rasu hamna ida ya rasu sai da aka yi watanni ana ado da sai da aka jira aka jira jama'a suka taru aka yi ta kiranye aka yi waye aka zo aka kinka aka zo aka yi bikin mutuwar nasa wa kada jibu ake haka ne ko wa kada jibu zalika yana iya rawa wajibi ba sai da mutuwar mutum idan lam yakun inda idan lam yakun inda man yakun bi haqqihi min al-ghusl idan babu tare da shi wanda zai tsayi da haƙƙin wajibin da ke wuyan mutane na ai mushi wanka wata kashi da kuma a mushi da kasani wasu salata alaihi da amshi sallah to dole ba a yi a sanar a haka dole a sanar wani hau zalika da abin da ya kama da haka wasu a hadisa zami da yana akwai hadisai da suka fi al'awwal na farko hadisin farko wanda yake an shayanta mutuwa an abi daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da najashiya manzo Allah ya shayanta mutuwan najashi fi yawmin nabi ma tafiya a ranar da ya rasu tare da ilal musalla sai ya fita masallata yace musu najashi ya rasu فصف بهم سيم سو وكبر أربعا يسعى كيسه سنكم سيم كبر كبر هدو أخذه شيخان وغيرهما وسيأتي ذكره بجميع زيارته من مختلف خلقه في المسألة آه الستين في المسألة الستين الحديث السابع يا فأيتو عزيز ويك علي مقالة كان وانا حديثا آه وانا كاكم زالة بشيء سنعاه بشينا نعيم بدي يا سند سوء بصوم نجاشي سوء نجاشي يا رسول آه بيئة وتتكي كافريني kuma bai samu karfin halin ma da zai iya yi hijaba wa maza Allah ba a baya ba maza gudun mawa kwarai da gaske kuma zaman shi a wajen ma ya taimaka a shi kaga mutum yana iya zama a bi'a wata take wanda kafirai musamman in akwai maslahan cewa zai iya kore musulmai wani sharri an fahimta ko kuma ya kasa zuwa dai wajen wajen zai inda zai musulunci ne to kaga maza Allah dan wahayi aka masa aka gaya mushi ba ba sa wasa yaran su sahabbai aka mishi wahayi nan da nace zai ya mishi sallah kaga shi ya halatta الثاني نبي عن انس حديثي daga انس قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ياتي اخذ الرايه زيد فاصيب لو ina magana kan yakin mutata yakin mutata shekara akai shekara akai yakin mutata eh an yi khaybar shekara ta bakwai sai su ja'far suka dawo ja'far ibn abdullah suka dawo daga habasha daga wani lokaci kuma ana hada lokacin da za a tafi an yi maza ala cin amana an kashe mishi ambasadansa emizirinsa sai da sai ya shiri da yaƙi turawa a lokacin rumawa to aka tafi wanda yaƙi din yaƙin ba a yi nasara ba gaskiya sai dai nasarar da aka yi kuma ba a kuma ba a kuma bayan musulmai ba da aka tafi da mazala ya yi faɗi ya faɗi kwamandojinsa in wane ya rasu a sa wane in wane ya rasu a sa wane a wannan yakin kusan sun malamai suna faɗin an ninka su ya kashe goma ina tsammanin yakin na banta kaman arkam din amma dai an ninka su ya kashe goma kuma aka suka yakin wani da zai kawai ita zaki sahabbai shi ba shi da hankali a kamar baya ta zaidun to zala ya tare cikin sahabbai sai a zaina kwalla yana bada labarin yakin kamar wato ubangiji na nuna mishi yace a kabar rata zaidu zaidu ya karba zaidu shine wannan zaidu dan muhammad da farko wanda ake ce mishi wala maza kama zaidu min hawfar zaidu min harith wanda dan sa usaba manzala yana san shi kamar tali a zama da Allah manzala ku kwaza an kace mishi da abin da kuka yace a kabar rata zaidu yace zaidu ya dauke ya dauke tutar fa usiba amma gashi dan an an kan masa kuma a kala Ja'far Ja'far ma ya dauka Ja'far kuma a cikin kons na wannan Allah ƴan uwan manzala wanda suke ta gefe ba wanda ya kama da manzala irinsa sai haka lokacin da aka wato Allah ya ba shi gari na kaibar sai ga Ja'far ya dawo yake ni ban sani ba wanne ne zan zan farin ciki zan kuma Allah godiya da dawo wani Ja'far waje na ko kuma da da kaibar da ubangiji ya bamu ban sani ba kuma Ja'far shi ya zama kamar shugaban musulmai a Habashan ba shi ke zuwa waje ina ina ina magana da shi sarkin yana kan tarihi su Maryam da sauransu babban mutum ne yayan Ali bin Abi Talib kenan to shi ma sai ka ga ya dawo da kashin wannan duka ka ga ka ga ma da Allah sallallahu alaihi wa Allah duk masa sai rinka dauke shi a gaban shi a gaban idan shi saboda ya guri saboda ubangiji ya mushi tanaji tanaji ne babba ba in ba kama ha Abdullahi bin Rawaha sai Abdullahi bin Rawaha babban sahabi shi ma sai ya karbo tuta ko sai ba sai aka kan masa wa inna aynay rasulullahi la tafrifani idanun magana suna zuwa kwalla ثم أخذها خالد بن الوليد min ghairi imra sai Khalid ya dauka ba tare da an ce kalmar shugaban ba kawai da ya ga ba wani shugaba sai shi to shi kaga kana iya samun dama gaza wanda ina faɗa saboda ku rike waɗannan ababuka da za ku kafa hujja da shi wajen babu siyasa kana iya tsintan kanka a wani yanayin da kafa ta da ka rikici zaman lafiya ya rikici al'amur wani istiqrar ya yana ma ya gushe babu shugabanci ko kuma shugabanci ya zama shugaban zama ba sa iya yin komi sai wani kawai haka na kawai ya nada kanshi a shugaban kuma ya zama ya ya zubai a gaba yace fa kaza din ba kana kal min ghairi imra ba tare umarni ba da aka ce shi shugaba ne ba fa futiha lahu sai ubangiji ya mishi fatan yi kuwa nan da nan sai ya dinga yin amce a yaƙi abin da ya yi kawai wani formation ya canza na yaƙin su wanda suke maimana suka dawo maisara maisara suka dawo maimana wanda suke alƙalm suka dawo baya wanda haka dai wasu abubuwa da haka yayi nasa dabarunsa na yaƙi na ya iya shi saboda sai su turawa suka ga kamar wato wani madadi aka kawo musulmai hankali ce tashi shi kuma ashe wannan a haka da yake yana ta kakkashe su da shi da mutanensa ya ce duk a rika yin baya duk shugabanni za ce to da zarar an je kaza sai ai baya haka aka ta baya ka ta baya haka har ya yi baya da da sojojin nasa haka ya zaba kawai su yace a dawo gida magana ya kira wannan abun nasara ne kaga shi baka yi ba ka je kai ka je ka je ka sa ka sarautar da rayuwar al'umma baki da yace wannan abun nasara ta futi alahu aka ilma ubangiji ya bushi fatai a kaza kullu wannan din wannan hadisan suna da suna da alaka fa wajen fusa bangaren siyasa eh saboda haka ana iya samu at-taghallubul jaiz wani ya yi ta'ammuri a kansa ya zama ya sa ya kan shugabanci amma ya halitta kuma shi ne ya zama ya zama babu wani sai shi a kan abu bukari wa tarjama lahu wanda zai kamla hudu kauli imam bukari ya yi wato ya fitar da shi ya fitar da wannan hadisi kuma ya yi ma wannan hadisin ba take da kuma hadisin da ya zo gabaninsa da faɗinsa babu rajul yad'a ila ahli mayt bi nafsihi babu mutumin da zai sanar da mutuwan mamaci zuwa ga yan uwan mamacin da kansa shi shi ya sanar da su qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar yace wa fa'ida hadhihi tarjuma fa'idan wannan tatab al-ishara ila anna al-ma'i laysa mawdu'an kullu kulluhu shine ishara zuwa ga cewa wato shelanta mutuwa ba haramu ne baki ɗaya ba wa inna ma naha nuhiya amma amma alai alai amma kana ko wa inna ma nuhiya amma kana ahlul jahiliya suna'una wa an hana abin da mutane wanda ba su da addini jahilai jahiliya suke yi ne fa kanu yursiluna man yu'id bi khabar al-maut al-mayyit sun kace suna aika wanda zai bada labarin mutuwar mamaci alami ne ala abuwa biduri a kofar gidaje na mutane wala aswaƙi da kuma kasuwannin su kultu to mu ba mu ba kultu ihya usulan kuma bil bid'a da ibn fudi da abin da to masha Allah da abin da baka san shi ba kada kai saurin yanke hukunci in taymiya ya da cikin mizan sa baya yin magana akan abin da bai sani ba kuma idan kana yin wani abu baya kore maka abin ba tare da bai sani ba to in baka zama mu zama alimi ilimi mun siffata da irin wannan abubuwan ba ba za mu iya yin adalci ba akwai abubuwa yanzu da suke faruwa a lokacin nan namu ko da ma ba ba ba ma haramun ba ko da haramun ne ma to kai tsaye baka iya zuwa haka dan ka ce zaka mana hukunci hukunci irin waɗanda suke rayuwa da lokacin musulunci da karfin sa mu yanzu ba ba babu da karfi kusa rayuwar mu rayuwa ce kusan ta mutanen maka yanzu duk wannan kaje a Najeriya ba wani karfin kirki ne da mu ba saboda ba mu iya mutunci kai tsaye to kusa da ka duk wasu ra'ayi ka game da siyasa dole wasu abubuwan sai ana bukatar sai akwai rayuwar mu gaza ba ta tafi nan ka gani kuma dole kuma wasu abubuwan kuma ba ka iya zuwa kana kawai haka nan ka ta soki hulɗun bayanai haka ba kawai da wasu 'yan sufin ka 'yan gangani ba ka shiga cikin kawai shukiyya da malamai suka faɗa ba da kuma ilal ahkam da kuma hikamu hud da sauransu ina faɗa haka saboda in ja kullun ku game da abin da ake tattauna kwanan nan game da wannan taro da 'yan idara suka yi a Abuja ni ba san gangan laban taron da ba na dai san tuntuni dai akwai sun sabu zan ake nake fama wasu idi mai kwano da baki suna sun fara ba rubutu akan cewa wai kawancin addinai suka je suka dako dako to waɗannan abubuwan a duk yana buƙatar bayani ba ka mutane sun suke so alheri za su yi ba ka zuwa ka ce musu shaidi suka yi fata ba sai dalili ba jiya ya wani rubutu shi sa ilimi kwanan ya ba dan harba shi a cikin wasu daga cikin matubu'a da muke tare da shi tare to na dan yi ma da na ita safi'i muna cikin aiki ma lokacin kan dan samu dan fara da na ita safi'in abin haka daga abin da ya rubuta babu adalci babu adalci abin da ya rubuta ka zo ka ji kana danganta musu su abubuwa wanda su ma kansu sun maranta kansu da shi in ka ce musu in ka in suka je da abin da ka faɗa in a haka to ai wanka waki da ba ba musulunci ba magana ma da awa ake ba magana ce ta musulunci ko rashin musulunci don kun sun ta addinin musulunci da wani abu to amma ka ce duk abin da suke wuce sun adiyan ne to irin wannan ba ina cewa wai yanzu abin da suke daidai ko ba daidai ba saboda ni ma ba zan iya faɗa ko ne ke faɗa ba amma dai na riga na san cewa abin da yake faɗa ke dukkawa ba yali abin ya kai haka ba to dole shi a ba mu siyasa abin da za ka ana fata ne wanda mu da sauran waɗannan su yanzu idan da sauransu ba duk abin da kake kuskuren su ne suna da kurakurai da yawa musamman yan izala suna da abubuwa yanzu na kurakurai sosai amma kuma baka musu zalunci kuwa musamman kuma wani abin da yake mamu jini wata kila ma alkhairi ne suka zo da shi ka kasa shari ne kai ka in kace shari kawo dalili ka ce wata a jini suka kawo duk sun ya shi kuma shi ne ya rabta wanda ya yada wani abubuwan shekara biyar baya shi ya yada wani magana sai ilimi kwano dan zafara ka san shi aiko yawa ya yada wannan bayanin kuma duk ya bata su wajen ɗaliban ilimi duk dukkan shi da sauran mutane duk sun yan sun jami'in su waye sun faɗa akan cewa suna yin ƙarshen addinai ne sun yayi wani abin da suna yi da mutunci da yahudanci da kiristanci ba ba adalci ba wato ba za a sai da adalci kar ku rinka safin ku irin wannan abubuwa ku za ku gafi abin da bai bayyana muku ba ku tsaya kawai haka lokaci mai mai sauri abin ya faɗo min ne za ku ga ba ji masu a gurin ba ko ba sa gurba amma dai akwai gurbin da muke da shi haka shi na tura mushi personal bai san da ba amma dai na tura mushi da haka ban lambar sa ne wai shi ya tura ya sa mana littafin bayan an duba haka bai an minti goma haka ma ya ko sha biyar ne na duba daga duk abin da ya rubuta babu adalci na mushi na kadina na ko tura mushi kuma a majmu'a kuma na sa na kuma sa cin gurbin mu haka wani gurbin namu na wanda su dr kabir azgar haka su abu sai suke jagoranta na samu da shi shi ba ina da wataƙila na samu kushi a cikin littafin ba zan sa littafin ba ba zan sa na kadin na san ya tsama ga wataƙila littafin a cikin sauran mutum wa'ad ba jini ba ne saboda a daidai lokacin da ake neman haɗin kai ba ka yi buƙatar abinda baka yi bayyana maka mallansa ba kuma ka zo ka ta faɗa ai su ma da muhammad sani umar duk sun faɗi cewa duk inda ka ga an kawo interface dialogue a jami'o'i asali da mummunan nufi aka kawo asali asali da mummunan nufi aka kawo to amma kuma ba kuma kowane cuɗan yawa wani abin zai zama zai zama shi na ba za ka ba yaro suna ba amshakin hannu sun ba Bashir Ali Umar sun ba Malam Muhammad Ali Umar a wurin sun ba kuma Salisu Shehu ba sun ba su ba sun rike wannan wannan wajen ai sisif da ake magana yanzu da lamarin wanda ke rikewa shine wannan da ake da suna shi ma ɗari biyar ne mun saboda haka abubuwa irin wannan ba komai ne in ka ga mutum ya riga shiga cikin zaka mishi mummunan dafa zato ba kuma ko da ya shiga ai baka sani ba da ilimi ko da jahilci ya shiga to abu la ala mawjudi har wasu daga cikin awwala ga wasu na rubutu kansu sardauna akan akan akan akan suna wato kokarin dangata musu cewa ai sun je sun shiga sun yadda da wani ittifaqiyya da aka yi wanda wanda suka jawo suka kira ittifaqiyya din yan yan me suna wannan kungiyar asirin eh masuniya za ka yawa za ka masu rubutu suna cewa ai su ma su sanar sa da certificate da sauransu su wa'annan mutane sun shiga ne ba su ma san wannan su ittifaqiyya ce da alkhairi charity organization sai suka gani da sauran alkhairi suka shiga to ba ka zuwa kaka na mutum kudin goro kawai dan kariya ce ya shiga abu balle wannan din ma su ba su sun bayani shugaban malaman su ya bayani bayani sun ce su kaza kaza kuma sun kyara riba ba ba adalci ne ba adalci in ka saba mutum kuma kakkar makara mashi shin adalci na zan tashi ba albabu tasi ihya usul kuma bil bid'a fi bayan tariq sunna al muhammadiyya fi abul haid wal istihaba wal nifas wa bayan ma bayan ma arifahu an-nas fihi da eh a tasi bayanin abinda mutane suka fara a baban haila da istihaba da sunna a baban haila da istihaba da kuma abinda mutane suka farar sai mu dan karanta mu takaita ko طريق السنة في باب الحيض والاستحاضة والنفاس حنيا سن تبكي سنة أمام حيض الاستحاضة ده كما جيكي أما طريق السنة أما تبكي سنة المحمدية بمحمدية في باب الحيض أمام الحيض والاستحاضة ده كما الاستحاضة والنفاس جيكي فهو اجتهاد النساء في العمل بما ورد عن النبي شيء ما تاسي أيكي تقولوا wajen aiki wajen aiki da abin da ya zo daga manzon Allah fi zalar gami da tanadin shari'a a baban haila imma alaihi na abin da yake wajibi ne akan su wajtihadul azwaji su ma kuma malaje su yi kokari lil amali ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam fi zalika imma alaihi su aiki da abin da yazo na tanadin addinin musulunci game da matar su tana haila me ya wajibin su na nisantan nisantan ta daga kwanciya wa min tadukki sunnati daga cikin hanyar tabarkin kwanciya tabarkin wato sunnar manzo Allah mimma ala nisa wanda yake wajibi ne ga mata tarku salati su bar sallah wa sawmi su bar azumi ayyamul haidi alalakun hailan haila din wujuba wannan wajibi ne ne kalata ayyamul istihaba sabayan ranaku wanda suke na wato jinin rashin lafiya ne liman kana mustahabata min hunna ga wanda take ta jini da ya balle mata wa bi sahih al-bukhari da ba cikin sahih al-bukhari ana bi sa'id al-khudri hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri qala ce kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha bazala kana ya fito a ya fito a wato a sallan babban sallah a fitrin ko sallan karamar sallah ila musalla zuwa masallata famarra ala nasi sai ya gitta wa mutane fa qala sai ce ya ma yau ce famarra ala nisa'i sai gitta tawagan mata fa qala sai ce ya ba asharan nisa'i ya ku da zan mata tasaddaqna ku rika yin sadaka fa inni a raitu kunna aktar ahlin nari ni an nuna munku an nuna muku cewa shi ku ne mafiya yawan yan wuta fa kullu ne suka ce bima da mene ya rasula da ya manzo Allah qala ce tukfina la'ana kuna yawaita tsinuwa wa takfina al'ashir kuma kuna kafuce mazamantakewa ma ra'aytu ni ban taba ganin minna kasata aqlin wa dinin wanda suke wato tawayyin masu tawayyin hankali da addini ba azhaba li lubbir rajuli masu tafi da zarangwara da wayo na mutum alhazimi mai hankali min ihda kuna kan daya daga cikin ku duk yanda da hankalinka duk zarangwaranka duk miƙewanka matarka yarka karaba a shekara goma sha biyar sai ta ta lutan dan ta tafi maka da hankali ta sa kai abin da ba shine ba saboda me saboda riban tausaya musu ai wajen inda suke wannan gaba ta sai mata ba shi hankali wanda baya tafiyan mata ko baya musu alfarma ba shi da hankali magana a ce ko an je ofis ko waye waye shi waye shi amma hannun shi mace ko namiji wanda ba shi da hankali a duk yanka sai ka musu alfarma to kuma duk yanka kuma sai ta alfarma kuma sun shigo kuma sun kawo maka abin da ke kuma ƙarya suke ba alfarma suke nema auren ba eh haka wata suke alaman yin wani alfarma shi alama kai cewa kai namiji ne da gaske to shine yake cewa ga kun ba ku addini kuma bai cika ba ta fuskan wata ya kuna sallah sallah ba ku sallah kuma ubangiji ba ku hankali irin da irin namiji ba amma kuma duk da haka in kuka nade ba namiji kamar kamar macizai to ba yadda zai da ku sai kun tare shi illa suka ce wa ma na kusa da na me tawayan addinin mu akalan hankalin ya rasulullah ya manzo Allah qala alaysa shahadatul mar'ati mithlu nisfi shahadatir rajuli wani ababin shahadat kenan yace ban ashe shaidan mace ba rabin shaidan mutum ne namiji bane ba kullu bala suka ce eh qala fa zalika nuqsanu diniha wannan shine wato tawayan addinin ta to sai mu tashi fi sahihin bukhari ya wuri ya sa akwai yan bayan yin da mu yi a nan amma dai ma yi wani lokaci الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض من الباب الأول الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم زام تاشي وروي عن علي قال هنا هي magana akan abin da yazo a cikin Qur'ani da kuma sauran asarai da suka zo da hadisai wanda Allah ta'ala shi da kansa ya rika ya rika yaban kunsa annabi ya yabe shi ya rika ambatan kyawawan abin da ubangiji ya mishi tanaji na halitta da kuma kyawawan abin da mishi tanaji na ɗabi'a da kuma kyawawan abin da ubangiji ya mishi tanaji na wato shari'arsa sai yake cewa wa ruya an aliyin أروج لك علي بن أبي طالب أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لك لا يدري شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زال صلى الله عليه وسلم في قولي أفرق لك أنا من أنفسكم ففرق آية من أنفسكم قال يتي أبنجي يا سياشي نسبا ما في بيتشنكو أنا سبا وصيه أكراه أو أنا أنفسكم يتنكو نسبا mazala mafifici ne a wajen nasaba nasaba ta nasaba ce mai kyau wa sihiran mazala mafifici ne yayin da ya zama sirkin ka za a ga shi mafificin su kutuka za wanda za ka haɗa kutuka da shi wa hasaban mazala alfarma alfarma su tafi ta kowa laisa fi aba'i min ladin adama sifa'un a cikin iyayena babu wanda wato ta fuska ta hanyar barna aka same shi kullu halika'un dukkan su ta hanyar aure aka same su wannan riwayar riwaya ce da imamu at-tabarani ya fitar a cikin al-awsat da rama hurmazi a cikin al-muhaddith al-fasil da abu nu'aym a cikin al-hilya ta hanyar muhammad ibn abi umar al-adani daga muhammad ibn ja'far ibn muhammad ibn ali ibn husayn ad-dibaj wannan ba ba ba, ba sadiq ba ai akwai akwai akwai hasan akwai husayn ya da da ali zai al-abidin ko ali zai al-abidin ya da da muhammad muhammad al-baqir محمد باقي هذا ده جعفر جعفر الصادق وجعفر تقول ده kuma sai shi Muhammad shi kanshi ake shi Muhammad Dibat to shi shi ne yake ruwaitowa ruwaya daga babansa wai babansa Ja'far yake ruwaitowa shi kuma Ja'far daga babansa wai babansa Ali zai abidi kenan shi kuma Ali yake ruwaitowa daga babansa wai babansa a shi Ali yake ruwaitowa daga Hussein Hussein shi kuma daga Ali bin Abi Talib to haka dai isnadi yake isnadi ne dai sai akwai rauni shi wannan addibat din wannan addibat din shi Muhammadu Dibat shi ya dai shahara da dan da dai karamci amma ba a tamskar waya ba a tantance da rangwanansa a waya ba kuma ya dan shiga fitina ba ya shiga fitina ya shiga fitina ko san a cikin halbita akwai wanda suka shiga fitina a yi a cikin su shi ya dan shiga fitina ya ma so ya dan yawa rigima da su ma'amun haka duk da daga baya ya dan ya yadda makaman ya ta su wa'anda masu ahalin baitin nan suna zuwa daga baya sai su sai su nade a irin wa'annan mutane sai su je su inda ya da musu shinturu wani a cikin ahalin baitin akwai wanda suka dan dake bid'a wanda kuma suka dinga tawaye ko sani ko ko san haka sai ka dan an cewa da ahalin baitin ba shi kenan kuma mutum kirki da ruwaya ba sai an tantance tukura sai an tantance a kan da ruwaya ruwaya ce mai rauni amma wasu daga cikin malamai saboda shawahi da yake da shi da ruwa take da shi wasu daga cikin malamai sun hasana hadisin shi albani ya hasana shi bi tsudukan shi hadisi din to amma yanzu cewa da aka yi manzon Allah a cikin iyayen magana babu babu wani sifafun kullu halikafun wannan yana lazumta cewa dukkan su musulmai ne abinda yan bid'a ke fasarawa ko kuma ce yan bid'a wasu malamai ke fasarawa ba yan bid'a ne kadai ba yana lazim da cewa tunda an ce duka zuriyar manzo Allah zuriya ce mai tsarki tsarki ta fuskar tsarkacewa daga shirka ko tsarkacewa daga aure daga zina daga zina dan kan ce kullu halikahu ba ana magana wani tsarki ne ta fuskar tsarkace tsarkaka daga zina ba daga daga wato daga daga shirka ba ana magana tsarkaka daga daga zina a cikin su shi dan dangi ne ko na udman alaihi shi dan dangi ne kuma darajarsa ba a gidansu ba masu daraja ne su kansu قال ابن الكلبي ابن الكلبي سنة محمد ابن السائب الكلبي محمد ابن السائب الكلبي babban malami ne babban malami ne sai dai sai dai a hadisi hadisi mutum banza ne shi a hadisi ba shi da ba a karban hadisi sai da malami ne ba kuma yana tafsiri kuma yana da kirkin sa iya gargado amma hadisi yana dan kare kare wasu malamai sun sun sun wato tunance shi da ƙarya ba da haka hadisin ba inda za a hadisin sa hadisin Muhammad bin Sa'id al-Kalli ba ya daukar ba zai kai labari ba da shi yana da dama shi ma da shi dan duk wasu irin basu da bai rauna rani Muhammad ibn Sa'id al-Kalli Muhammad ibn Sa'id al-Kalli qala ibn al-Kalbi amma wani lokaci aka yana da manganu wasu a tafsiri al-Kalbi ya ce katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan mi'ata ummin na rubuta wato a iyayen mazalar wato iyayensa bangaren iyayensa mata amma wajen tufi ina da ma ai maganar fasikanci ai wurin mata ake samu ba mu zaba gani amma wajen tufi hinna sifahan ban sami wani wanda yake wato akwai rashin tsarki ta fuskan a cikin tarihi ta ba wala shi abin ma kana alaihi jahiliya ko wani abu wanda yake wato in jahiliya suke kai na wato wani hauragiya ko rashin tsarkin nasaba wasu anan lokaci ko وعن ابن عباس يا ابن عبد الله بن عباس في قوله أفدنسا وتقلب بشره saboda wannan akwai akwai wasu lokala akwai abin da nake son karin bayan da nake son bi to a shama'il muhammadiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sawara a tirmidhi za mu rasa hadisi na na bakwai ko na tara قال الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بليع الفم أشكل العين منحوس العقل قال شعبة قلت لسماك ما ضيع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكال العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقد قال خليل لحم العقد آه أبو إيسى الترمذي يكي توا حدثنا أبو موسى أبو موسى شيني سنة محمد يبقى مخ سنة محمد ابن المثنى سنة محمد ابن المثنى العنزي البصري أنا أنا مش لقي بدأ الزمن ana mashi lakabi da azamin babban malami ne shakundum daga cikin ɗan ƙasan basara a shi na da sun tsare kuma ne imamu ahmad ibn hanbal imamu ahmad ibn hanbal ya ji ya ji musu shekara ɗaya yana da wani kini ko zuma za ku zuma na kiran shi bundar muhammad ibn bashar al bundar muhammad ibn bashar al bundar duka ɗan ƙasan basara ne duka an haife su shekara ta ɗari da arba'in da bakwai bayan hijira ɗari da arba'in da bakwai bayan hijira kuma sarrasu 252 a shekara ɗaya ka haife su lijan ne kuma a shekara ɗaya suka rasu sai dai tsakanin su wannan akwai yan watanni haka tsakanin su akwai yan watanni shi Muhammad ibn Mutanna al-Basri shine ya dan ya rasu kuma bayan wato ya jinkirin rasuwa akan shi Muhammad ibn ibn Bashar Bunda babban malami ne yan basara sun fi girmama Muhammad ibn Mutanna saboda kiwawancinsa su kuma masu masu hadisi da hadisi wurin hadata hadisai su kuma sun fi girma Muhammad ibn Bashar al-Bunda Bunda ai shi al-Hafiz saboda shi ya fi shi iya hadata hadisai amma shi ma dai amintacce ne kuma hadisin hadisi ne wanda yake kusan al-jama'a baki da Bukhari da Muslim da Abu Dauda da da da Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah duka sun yi riwaya daga wajen sa kai tsaye al-jama'a baki da ya rasu shekara ta 200 da da 52 bayan hijira babban malami ne imamu ahmad ya girme su da shekara daya da yi da arba'in da nawa aka haifi imamu ahmad da yi da arba'in da shida shi kuma haifi su da yi da arba'in da bakwai kaga shekara daya ba su kenan sun kuma rasu ɗari biyu da hamsin da biyu bayan hijira shida bunda babban malami ne kuma fika ne amintacce fa'ala ya ce haddathana muhammad ibn ja'far muhammad ibn ja'far bayan bayani kansa ya gabata shine muhammad ibn ja'far gunda wanda ake mishi laƙabi da gunda shine rawiya babban marwaicin hadisin shu'ba babu kamar sa babban malami da amintacce shi ma qala yace hadathana shu'ba shu'ba shine amin bin fil hadith shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki babban malami dan kasan basara babban malami amin bin fil hadith ya rasu shekara 160 bayan hijira qaras imam malik ne a cikin a cikin Allah ya ba shi kudi amma duk kudin sai da kare wajen neman hadisi babban malami ne Allah ta'ala ya ji shi da gafara عن سماك ابن حرب سماك ابن حرب ابو المغيره الكوفي سننسى آه سماك ابن حرب يعني لكن صغار التابعين يعني لكن صغار التابعين يا حل... يا لو صرت تنسى حبيت انا مسمى يا هل جابر ابن سمر هذا حديث سنه اما قال من روايه الى اي لدى من ينتابعي انس سعيد ابن جبير يسمع حسن البصري ده سمر رسول يعني لكن صغار التابعين شيء صدوقني زبقتوني انا ده حديث سيدي حديث سيدي كده لك اكرمه to akwai itirabi ya da rauni a hadisin da kira da kuka daga ikrima sai zaka da'ifun fi ikrima saduqun an ghairihi kun fahimci magana ko صدوق عن غير إكرمة ومطلب الحديث عن إكرمة حديث اللي كده مثلا إكرمة حديث ne wanda yake da rauni babban malami ne kuma bawan Allah ya ce ya samu rayuwarsa lokacin da ya makance ya taba ubangiji addu'a sai da ubangiji da mushi da mushi irinsa makancewa yi sosai sai ya makance ya addu'a ko ubangiji da mushi da ganin da ganin sa ina son ga muku Muhammad bin Musalla din da shi da gundar shekar da aka haife su shekar da wani babban malami ya rasu ana kai shi Hammad ibn Salama da yi da arba'in da bakwai malami ne wanda a ƙasan fasar babu kamar shi ubangiji kuma sai ya musanya musu lokacin da ya rasu a ranar da ya rasu aka haifi aka haifi kuma wasu manya guda biyu su ba wannan haka ubangiji ke abinsa yake sami'tu Jabir ibn Samura naji Jabir dan Samura yana ba da hadisi Jabir ibn Samura yana cikin sabar sahaba yaqulu yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fam manzala ya kasance mutum ne mai yalwan baki ba bakin sa ba tsoke yake ba shi ne bali al-fam yana da yalwan baki shi wasi al-fam ko azim al-fam kamar yadda ya faɗa ashkal al-aini wanda yake kwarmin idansa yana wato yana da kwarmin ido ashkal al-aini wanda haka shi wato simak ibn ibn harb ya fassara shoba yace ya tambaye su ba yace haka ya fassara yace shine wanda yake da a tawil shiqq al-ayn wanda yake da wato kwarmin ido mai kwarmi sosai kwarmin ido wasu kuma sun fassara shi a cewa a yana da farin ido amma farin idon a cikin shi akwai dan akwai dan tsarkiya da aka mishi mai dan jajaja saboda larabawa an sa da irin wannan kuma in suka samu irin wannan ma yana kara musu kyau an fahimta a cikin kwarmin a cikin farin idon nashi yana da haske to a ciki kuma akwai wani waje yadda ya dan dan humra humra haka shi da ashkan da aini ba sai yanzu yanzu ba za mu faɗa da Hausa ba za mu dai mata kila malam mu na zauri sa da fasa da suke mishi manhus al aqib kuma wato a diddigen sa nama diddigen sa nama ce wacce take ya tsare ya kame sosai wanda yana yana nuna wato yanayin da matsala yake da wato shi nama baya son ya iya taka ya ji ya gaji ban iya saurin iya saurin hutawa in yana da gaggawa yana da tsaya da kuzari shi ne wani musul aqil qala shu'ba shu'ba yace qultu simak yace masmak ma bali'ul fam me yalwan baki da ake magana qala azimul fam yace yana da baki ba wani da kai kai zaka ce kamar mutuwa ki ce ma mawt ba qala in ga mutum da kasa baki sai shi mawt to ba wannan ba shi yana da yalwan bakin da ba zaka ce mishi yana da baki wanda ba shi da ne ne kasa makani baki ba a yana da yalwan ba قلت ما أشكل عيني menene wato mai kwarmi ido kala tawil shaqqil aini shi ne wanda yake da tsawo wato wanda yake ramin idan na da na da kwarmi ya tsawo yana da zurfi in shi ma manhus al aqib me ya wato manhus al aqib me diddige wanda yake manhus kala qalil lahab al aqib shi ne wanda naman yake kadan naman diddigen nasa yake kadan to sunna naman yake da kadan sai mu tashi hadafa na hannat ya ce abu ko khalil lahmi al-atib idan wani ma wato diddigen diddige naman shi ya ya tsani kamar ya bushe ya kame da kashi wannan yana yana na kuzari wajen tafiya da sauransu wannan ba musu ya fada na hadisin shi ba da isnadin sa zuwa ga shu'ba zuwa ga sinak ibn harb zuwa ga jabir ibn samura ba musu ya fitar da shi da shi da shi imam muhammad da sauransu ko dai imamu ya musulun bai kare don haka ya ce ya kuma fitar da shi wawutar ba zama cikin aljami ɗinsa aljami'ul kabir kenan sun gashi hadafa na hannat ina da yawanci wannan hadisin ba shi da wani iskali insha Allah abin ya fito fili sai rawatul uqala wa nuzatul fudala na ibn hibban al-musti yau ina mara li to kai wata karka yi mutum ka yi tawa ko mi sha Allah kai na ne ne alawa ne wasu ka kuma arba'in da da uku dai albabu rabi da albabu amma akwai dama za mu eh da ɗauko katin daga daga wannan daga shi inda ya kawo hadisin wannan annuman bin shubul na ƙara yi mana bincike a kashi wannan wannan ruwaya ne dai wanda ya samu wani natija ga gaskiya wanda ka daidai da ayaguri عند ابن حبان كتوى حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب بن اهواز قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا النعمان بن شبل قال حدثنا محمد بن اسماعيل كتوى محمد بن اسماعيل saboda wannan nuskan da muke gaban mu ita ce kadai na same ta sauran nusakh wannan wanda nake da ita wata take a intan na samu ban ga su gudawa san wannan riwayan ta fadi sai ka za mu yi sanin ya isnadin ta isnadin hadisi nace muku wannan kamar ku kuskure ciki wani nu'man ibn shibl shi al-basri yana da rauni wasu da malamai sun tuhumce shi ba zai ba zai zai ce yana riwaya daga daga takan na ma ce ma yana tabaka sai malamai sai imam Imam Bukhari kawai sai Imam Ahmad dan yana gaban su ba yana gaban malamai yana tabaka su malamai sai Imam Muhammad ibn Jahi al-Qattan Isu ibn Mahdi to Muhammad ibn Isma'il in aka ce Muhammad ibn Isma'il sunan malamin sa gaskiya zai zama ba san shi ba na fi tsammanin Musa ne ibn Isma'il at-Tabuzaki ko ko da ba ka ce Musa ibn Sulaim tabu zaki ne zai zama riwayarsa idan yana yi riwaya ce ta akran riwaya ta mudabbat wanda ke riwaya qarini da qarini wataƙila ba ya zama shi annuman bin bin annuman ibn ibn ibn shibl al-basri ya zama ma ya girbe shi Musa ibn Sulaim tabu zaki ya ma girbe shi yana riwaya daga Imam Malik ita da ibn al-Kamil ibn Adi za a ga yadda ya kawo ruwayoyinsa da ke daga Imam Malik duk bara gurbi duk bara gurbi a cikin a kitabu tawhid na samu a kotar waya da ibnu abdul bari ke waya daga malik ibn anas ta hanyar annuhuma din nan sai ce shi bai gane wannan nuhuma din ba bai san shi ba bai gane shi ba amma dai Allah ta'ala bisa sa halewa shi da tawhidin shi na fi ga tsammanin wannan rawun da ibnu abdul bari ta bai gane shi ba wanda ke waya daga malik shine nu'man ibn shibl al-basri ya da rauni musamman ruwa da ke daga malik ibn anas ya da rauni daga amr ibn kathir daga abul ala to duk dai ban gane shi wani abul ala din ba cewa man jaa man ja'atu munajjuhu wa huwa yatlubu al-ilma duk wanda mutuwa sabo masa yana neman ilimi fa bainahu wa bainal anbiya daraja tsakanin annabawa daraja ce daraja ta annabtaka قال حدثنا محمد بن سعد بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا حماد بن واقد حماد بن واقد يرى قصد حماد بن سلمة حماد بن زيد وفي صدوق يدي تسمى تسمى حديثي حماد بن زيد حماد بن سلمة سوء إمامين كما سنة طبق انقضاء عن هشام بن حسان شين هشام بن حسان الكردوسي هشام بن حسان الكردوسي وضم نبي لقد أتباع التابعين كنا فتين تابعية يا مثلا الحسن البصري قالت الآية علم رجل بابا من العلم متين يديك ويون بابي لإلمي فيعبد به رب فيعبد رب به ربه يموت أميز سنة بابي لإلمي فهو خير له يا مسأل خيري min allaukatin duniya min awwaliha ila akhiriha lahu a ce ubangiji wato ya bashi duniya da abin da ke cikin ta daga farko har ƙarshe aw ba a hasil akhira a duniya nan tashi sai dai sanya duniya a lahirarsa abin da yake magana yayi aiki da abin da ya sani yayi aiki da abin da ya sani na ilimi bayan ya koyi ilimin wannan ku fara yin ruwaya cewa yi la an ta'allama to duba shi da yake cewa la yata'allama ar-rajulu baban min al-ilmi wato wani bawan Allah zai koyi wani babi na ilimi bayan ya koya kaga ka ta'allama ta ce ta'allama kun gani sai ce kuma fa ya abudu bihi rabbahu kuma ya bauta wa ubangiji da wannan abin da ya koya din kaga akwai al-ilmu da kuma al-amal bi ilmihi sai ce fa huwa khairun lahu ya masa alkhairi min Allah ka ta duniya min awwala ila akhiriha lahu akan Allah ya bashi abin da yake taskan duniya da duniya zace duniya da lahira Allah ya bashi taskan duniya tun daga farko har ƙarshe da zama din nashi ne fa wa ba'aha fil akhirah ya je ya sanya wannan duniyan tasa duniyan tasa a lahirarsa a sadaka kamar ya je ubangiji ya bashi duniya tajiri ne kawai zai bayar da sadakan wannan abin da ubangiji ya bashi dan neman lahira kawai neman ubangiji ya bashi aljanna to sai ki ce wato wanda ya koyi ya koyi ilimi ya aiki da shi to ya fi shi mara ya fi shi daraja kun ji abin da shi shi abin da yake yake faɗa wannan kamar yana aiki da hadisin cewa wato mai ilimi ya fi mai ilimi wanda yake aiki da ilimin sa ya fi wanda yake mutan Allah kadai nan shine ayi al-ilm bil ma'lum ba'd at-ta'allum khairun min mulki dunya kullaha wa infaqiha fi ta'atillah liman la lam yata'allam wa lam ya'mal bi ilmi ai ina da ina da wani hadisi shi dama shi zan bayanin sa qala abu hatim abu hatim yace qad zakara qad zakartu asbab al muta'allimin na fadi dalilai na wato da zai da zai sanya masu koyon ilimi su samu ilimi wa khalaqa al ulama da kuma dabi'u na malamai bi ilaliha da ilal dinta ilal ilal akhlaq al ulama al illa fi al amil al batini na dubba shine ilal ilal ulama shine adabul ulama din na dubba da ake tsammanin yana da shi a kamar wato yana yana tawalu yana da wato natsuwa yana da kaza yana da gaskiya shine ilal na ilaliha ilal akhlaq al ulama في كتاب العالم والمتعلم أتي تافن لي أنا كلا كلا سنة العالم والمتعلم بما أرجو دا أبن نكي فاتن أن يكون فيه غنيا لما يا أتكم أبن نفع لا أتوان تلتا في دم لما أقوى ولا توا لمن أراد الوقوف على معرفة هذا وندي كي سن يسيشي شيء كتي أسباب المتعلمين شيء العوامل الظاهرة وسأبوه هكا كمر يجي غير مالمي شيء أسباب المتعلمين شيء ما إلى الأخلاق العلماء شيء آداب العلماء ده. wannan shine bambanci ilal ina magana ada shi kuma asbabul muta'allimi shine al-awamil adh-dhahira ka mujalasatul ulama da sauransu fa aghna zalika an takrari fi hadha al-kitab sai wala wala tada mu akan ba zan mai mai ba ba fada ba idan shaqu la fi hadha al-kitab saboda shartu ma'al al-kitabi karahiyatu suluki taqwid shine ba ma san mu tsawaita wal ishara kuma bi ishara ila qasdi nafs at-tahsili mu takaita wato abinda zai samar da wato hadafi zai tahsir shi tahsirin maqsud kawai mutakaici akan musamar da abinda zai zama kawai ya kawo ya samar da manufan da muke sa muka yi wannan littafi saboda shi shine mu ga maka babban sayi na masu na masu hankali wannan shi sa muka yi littafi na ga ku wannan littafi yanzu babu shi wannan littafi na na al'alim al-muta'allim babu shi na ibn hibal al-busiya da sun tafansa da suka bace to mu dan shiga babin kadan al-babin rabi babi na hudu ba yajibu alal mar'i abin da yake wajibi ga ba ga dan adam ka ga wurin ko ka ga wurin kai ya wato dan da uban ka ga me yasa wurin shi ba yajibu alal mar'i abin da yake wajibi ga dan ga bawa min alhamdu lil lisani lil lisani akai wajen ya kiyaye harshen sa wa ta'ahudi kuma ya dinga bibiyar harshen sa yana yana kafa kafa da harshen sa inda al-ibhar lil bayani wa lokacin da zama dole tilas yayi zagana to ya zama yana da kirdado ya zama yana kirdado abin da zai faɗa me ya ku ya ce yawwa yawwa magani ni kuma wannan tashin ya fi min tashin ya fi ya fi wannan ya fi kama ya fi kama ya fi kama da taki shi kuma wannan ya fi kama da wani bayani ne kawai da aka zakulo shi daga daga wannan dikil hafi ambatan nisashe da la wato mai magana ala nabi muslimti ya lamci shuru ba a magana ba kalma ko zai ka faɗa wa hizbun lisan da kuma kiyaye harshe قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي بغداد قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو الاحوص ابو الاحوص سلام بن سلام الحنفي سلام ابن سلام الحنفي عن أبي حصين شنو عثمان ابن عاصم ابن حصين الكوفي عن أبي صالح دقى أبو صالح أبو صالح شنو أبو صالح ذكوان السمان كو زيات نسينا مي كو سمان كو زيات أي شنو لقب ذكوان عن أبي دقى أبو هريرة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر wanda yi imani da ana da ranar ƙarshe fal ya kul khairan to ya fara alkhairi aw li yaskut ko ya shiru aw li yaskut qala abu hatim abu hatim yace al wajib ala al aqili in akwai mace abai mu wajibi ga mai hankali idza rakiba al maqiyatayn latayn zakatuhuma idan ya hawo abin hawan nan guda biyu da na faɗa maka su kaunu a baya me abin abin hawan guda biyu min islahi sarira wurin ya gyara zuciyarsa wani zo min amali kuma da zumbi aiki da abin da ya sani na ilimi to bayan wannan kuma dole an ya buluga majhudahu hina idin ya zara ganduwansa a lokacin fi hizbul lisan wajen kiyaye harshensa hatta ya saqima lahu har harshensa ya liƙe masa wallahi kuma harshe ya daga cikin abin da yake da wahalar da sai wajen wajen mishin zabi duk wanda ya saba ƙarya sai ya yi ƙarya wanda ko tauriya wannan baka kalli maka saba kanka yawan tauriya sai ka ƙarya wata rana ka fahimta hizbul lisani in in in saboda al-lisan huwa al-muridu al-mar'a muridu haka ba ku kira shi in al-lisan huwa al-muridu al-mar'a mawarid al-azam saboda harshe shi ke wato tunkuda dan adam magangara magangara ta halaka wasamtu shi ko shi ko shiru yuksibul mahabba yana gadon mutum soyayya wal waqari da natsuwa wa man hafiza lisanahu duk wanda ya kiyaye harshen sa araha nafsahu ya kiyaye ya kiyaye kansa ya kiyaye wato wudara ba zai jawo kansa wani ruwa ba warzu an samti koma mashuru ahsan min rudu an kalam ya bi kyau akan ka koma ka koma wajen magana kace za ka yi magana bi yayin da kai dinga yi magana ya fa alkhairi ko in shiru to gwara kai shiru tukuna ya an fa samu dan tsiri tukuna a ce da yayin da ya bayyana maka cewa magana ne alkhairi wasantu shi fa shiru manamul aqli nan ne inda hankali ke kwanciya ya hinta wal mantiqu shi ko magana ya qamatuhu anan ne yake kake farkar da shi saboda haka in ka in ya farka ko ya dace ko ya dacewa amma inda kai shi ya ga hankalinka a kwance eh shine manamul aqli makwanta hankali kenan قال حدثنا محمد بن زاجوية قال حدثنا أعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة شيري حماد بن سلمة وسلم البصري عن ثابت هي ثابت البناني ثابت البناني عن انس لدى انس بن مالك انس يفعل شيوا ان لقمان شوى لقمان الحكيم قال daga cewa abin da ake rawaitowa daga wajensa ya ce inna min al-hikami daga cikin hikima as-samtu shi mutum yayi shiru wa qalilun fa'ilu kadan ne su suke shiru kowa ya suke suka bukatun su gudu irin da wannan lokaci namu yanzu babu a ce kaga ana wannan hadisin magana bai ce ka faɗa duk abin da ka ga dama ba da sunan albasin baki ai ra'ayi na ne cewa aka ka faɗi alkhairi ko kai shiru in ba alkhairi ba ne kai shiru ba magana freedom of expression excessive freedom of expression suke faɗa wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce as-samtu ibada shiru ibada ne min ghairi ada'i ba tare da wata ta wahala ba waziratun min ghairi huliyin kuma ado ne ba tare da ado ba ado ne ba tare da kaje kayi makayi wanka ba shi shirin ma ado ne wa haibatan kuma kwarjini ne min gairu subhanahu ba tare da wani iko da Allah ya baka ba in kai shi sai ka kana da wani iko kwarjini wa hisnin wa hisnin min gairu sunan kuma zaniya ce ba tare da kace da kai gini ba wa rahatin lil katibina kuma wato mauta ce lil katibina ga masu rubutu min gairu ta'ab ba tare da kawo hannu su ba ba tare da wahala ba wa huratu anil i'tizari kuma wato wadatuwa ne gabar kai wani laifi ka je ka ce da Allah kana neman hanzari saboda magana da ka faɗa magana ba ta yi daɗi ba a yi hakuri to in kai shuka ka hutar kanka ba honiya ce sai ta shawa shi da muku raizi ta abin da baka da Allah ba mu lada abin da baka sanar Allah ya kai mana Allah ta'ala ya ji kan malam Muhammadu Allah ya ji kan malam Muhammadu bai rafuta Allah ya ji kan shi ya rahamshe shi Allah ya tana tamu in ta zo Allah ta'ala ya tabbatar da bakinsa a lokacin tambaya Allah ya tabbatar da bakinsa a lokacin tambaya Allah ta'ala karɓuwar bakoncinsa Allah karɓi bakoncinsa Allah ka ba iyalansa haƙuri Allah ka tallafan masa iyalansa jiya ba za su ce yana ma da yara ƙanana ta yara ƙanana da yake da su wanda wanda muka su manya ko ba yaro bane ba ya shekaran shi gaba yake da sittin shekarunsa gaba da sun sanar muka magana da shi yayi gaba yake da sittin daga kuma sun takwas ko ko na makamacin wannan yara shekaru yara manyan yara kuma yara ƙanana mutum mutumin kirki kun san yadda a daga cikin shi shan da ya kansa shi shi ba zai ga abu na da ba gida mai ke shiru ko a cikin bayan Allah akwai irin wannan mutane akwai irin wanda za a gani irin su ubada ibn samir kusa haka suke su sun maka alƙawarin duk abin da ga ba daidai ba al'umma tana yi sun daya kuna so ko ba ku so ya muku daidai ko muku daidai ba kun kosa ko kun kosa ba sau da ba wani lokaci har adam masallaci mutane da yawa gani suke kamar yana yawaita mana magana a sallah wurin guda biyar din in ba asuba ba a hudu in ta kama sai magana a hudu duka so mutum ne mai alkhairi bare da gaske Allah ta'ala wannan abu ne na alkhairi na al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar da da'awa da yayi da sauransu ya kai mashi ladan sa cikakke karshen magana da muka yi shine samun albarka da yayi kullum Allah ba shi yana yawan mai ta samun albarka yana cewa da a wannan sai kun yaƙuri akwai kalubale ku ci gaba da yi haka ya kaje na fada ina yan duwa muku bangan da muke da shi ta wasu abu da sauransu ko haduwa rabi ana haka in an yi da gara an sha sa albarka sauti ne da ke alkhairi kwarai da gaske kuma rasa shi gaskiya ba rashi ne ga yara yaransa da iyalansa kadai ba babin da awa shi kasa akwai rashi bare da gaske Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya tabbatar da gadadan shi ga yayin tambaya Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya zada musu da aljanna aljanna firdaus al'ala Allah ya ji kanshi da rahama Allah ta'ala ya kyautata mu in ta zo ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu jikan magabatan mu baki da wanda suka riga mu zuwa gidan gaci Allah kana tabbatar ya wato jikan sai rahama baki da in ta mu taso Allah kana jikan ya sa mu cika kyau da imani Allah ya jikan iyayen mu baki ɗayan su Allah ya jikan malaman baki ɗayan su Allah ya jikan malaman baki ɗayan su ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين